حدثنا أبو محمد بن نافع abu muhammad dan nahas ya zantar ma حدثنا أبو ya ce abul ward ya yi mana hadisi عن البركي shi kuma daga malam barki عن ابن هشام shi kuma daga ibn shamim عن زياد shi kuma البكار daga ziyad al-bakai عن محمد بن shi kuma daga muhammad dan isaka sahib al-magazi قال حدثنا ابن yace ibn shahab barkan hadisi ya zantar mana وآتم بن عمر da asimu dan umara dan katadata وجماعة ذكره da wasu jama'u wanda ya ambace su بقضية a kisan nan ta hudu حدودها fahimta ƙara ya ce وقالوا waƙalu suka ce قال سعد بن عدي وقال sa'adu dan abi waƙasun ya faɗa إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ya tashi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance لا يناولني السهم yana miko min kibiya da suna ka tumu لا نسل له wadda babu tsarkiya gare shi فيقول sai annabi ya ce ارمي به kai harbi da shi وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ a wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi harbi da ita عن قوسه hafsa wannan kibiya hafsa wannan baka ta sa حتى hafsa اندكت da ta kare وأصيب يومئذ Mhm.
عين قتال a wannan rana ne aka sami idan na ajin sai zika ta su dan dan umanu حتى وقعت على har sai da idan وجهه.
nasa ya zama ya gangaro a usakun da kuke na sa ورجها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai da ita كانت أحسن عليه ta zaman to ita ce mafi kyawun gidaniya ta sa وروى قصة قتادة Mhm.
آتم بن عمر Asim dan Umara dan kasara ta ya wato kissan nan ta kasara su ويزيد بن عياش da zai dan Ayyabu dan Umara dan kasara ta ورواها أبو سعيد Abu Sa'id al-Khudri shi ma ya rawaito wannan kissa عن قتادة da kasara dan Numana ووثق على manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya a bisa gurbin kibiya في وجه أبي a bisa fuskar nan ta Abu Qatada ta في يوم ذي a ranar da aka yi قعدة.
yakin zikar din قال ala yace وما ضرب علي mhm ولا قاها wato bai kumburi gare ni ba wala qaha bai kuma jaruwa ba وروى النسائي imam an-nasa'i ya rawaito عن عثمان بن daga حنيف sayyidina Usman dan Hunayfin Allah ya kare yadda gare shi أن أعمار cewa wani makahu ya faɗa ya ce ya ma'aikin Allah ادعوا الله ka roƙan mun Allah iyayi a bisa gai- a bisa gani na ala sai ya ce فانطلق wanda lifte ka وتودع ka yi alwala ثم سد ركعتين sannan ka yi sallah raka a biyu ثم قل sannan ka ce ya اللهم ubangiji إني أسألك hakika ne ina roƙonka وأتوجه إليك sannan ina fuskantuwa zuwa gare ka إليك ma'ana ina neman ceto zuwa gare ka da annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine annabin rahama يا محمد ya rasulullahi إني أتوجه بك hakika ne ina kamun kafa da kai zuwa zuwa ubangijinka أن يكشف عن ya yayi a bisa gani na in dinga gani اللهم ya ubangiji ka rabu cikin manzon Allah a ciki na قال ala mai ruwaya ya ce فرجع sai ba Usman sai wannan makaho ya dawo وقد كشف الله عن بصره Allah ta'ala ya yi afsa gani na sa وروي أن ابن ملاعب العسل an rawaito cewa dan mulai bil hasan nafi أصابه سقاء rashin lafiyar shan ruwa ta kama shi وبعث إلى النبي صلى الله sai عليه وسلم ya yi koyi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama وأخذ بهذه حسوة sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riki dangin kasa da- daga da hannunsa mai albarka وتفل عليها annabi sai ya tofi akan wannan kasa ثم أعطاها sannan sai ba wa dan aiken da rasulahu sai ba dan aiken wannan wannan sarki فأخذها sai ya karbe ta yana mamaki يرى yana ganin جاده kama an yi izgili ga ubangidansa فأتاه بها sai ku yi zo ubangidan nasa da wannan ƙasa da annabi ya tofi a cikinta وهو على شفا yana cikin wato garam nasa yana kaiwa yana kawowa sai شربها ku ya sha فشفاه a take sai Allah ya warkar da shi وذكر
na'am amin وذكر الأقيلي ما له أقيلي أنبتا an hajibi bin kudai daga Habibu dan Fudaikin wa yaqalu ana ma cewa Habibu dan Furaikin anna abahu cewa baba nasa ibiyar zata ainahu idanunsa ta yi fari kana la sai ya zama to baya ganin komai da idanun nasa wana fata to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tofi a cikin idanunsa guda biyu sai ko ya dawo yana gani sai ko na gani shi yana shigar da allura yana shigar da zari a cikin allura huwa ibn samani yana dan shekara tamanin wa ruya kulsum bin husayn kalsumu dan umair dan husaini an har an harbe shi yawma uhud a ranar yakin hudu ina hari a karankar matarsa wa basaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tofi a jikinsa wa bara'a sai koyi warki a taki wa tabara alasha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tofi a bisa wani rutsi da aka yi wa Abdullahi dan Unaisin falam tani bai zama ya ja ruwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tofi a bisa idanuwan sayyidina Ali a ranar yakin Khaibara ya kasance ne shi zarane sai waye gari wato lafiyayye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tofi a bisa wani tsara da yake makyange mata sana masa dan akuwa'u a ranar yakin haibara sai ko wannan kafar ta ta warke annabi ya yi tofi a sakafar nan ta zai dan mu'azin yayin da gantsakali ya same ta har zuwa idan sawu yayin da ya kashe wato ka'ab dan asharafi almaru min asharafi sai ko ta warke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tofi a samakin jama'a ta Aliyu dan akawu a ranar yakin Khandaku yayin da ta kai sai ku yi warke makanahu a take ba ma ya sako da kan dokinsa ba sai da na Aliyu dan Abi Talib ya kai karar rashin lafiya sai haɗi yana yin addu'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ubangiji ka warkar da shi ko ko ya ubangiji ka bashi lafiya sannan sai ya taba shi da kafafuwansa tun daga wannan rana bai ƙara kai ƙara ciwon ciwon ciwon wannan kafa ba da bayan nan Abu Jahil ya yanke hannun Mu'awuz dan Afara Allah ya kare da gare shi a ranar yakin Badar sai Mu'awuzin ya zo yana rike da hannun nasa a- wato an cire shi gaba daya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tofi a kanta sai ya haɗe hannun da da- da abin da ya tsinke sai ku hannun ya haɗe ibn wahab ɗalibin imam maliku ne ya rawaito wannan yana da cikin ruwaya sai ibn wahab har ila yau cewa ubai bukan ya sakin ma'ana an same shi da azusara a ranar yakin badar yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da wani tsara da aka yi masa alsawi yayansa har sai da ya zamanto gefensa ya gargace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo da shi daidai ya yi jofi a gare shi har sai da ya warke gaba daya wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kabila Hasamu tana tare da wani karamin yaro yana da ibtila'i tare da shi baya magana samsam sai aka zo wa manzon Allah da ruwa manzon Allah sai kuskure bakinsa ya wanke hannayensa sannan sai ba ita wannan mata wannan ruwa annabi ya umarce ta ta dinga shayar da wannan yaro ta dinga shafa masa a jikinsa shi sa zamu ga shi sa zamu ga malamai idan suka yi rubutu kamar rubutun sha a ce a sha a kuma shafe jiki eh to duka yana daga cikin irin wannan abin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh za ka ji wasu suna ta kore su ba su ga yadda aka ce a yi rubutun sha ba ba su ga yadda aka ce a yi laya ba kuma abin mamaki hatta a cikin littafin su da akwai wannan eh to amma da ke ba sa bincikawa yadda ya kamata dan kaga kamar shi gumi a cikin tafsirin sa Raddul Azhar a ƙarshen surar da daga ita sai suratul Aqafi ai ya kawo rubutun sha wanda Abdullahi bin Abbas ya tabbatar da shi yace idan dai mace tana cikin naƙuda aka rubuta mata to ba ta warke saboda rubutu tabbatacce ne haka laya ma tabbatacciya ce illa kawai abin da yake akwai shine akwai wanda suke tsallake iyaka wanda wannan ba su da alaka da malamai galibin su bukaye to wannan ba a izina da su ana magana abin da ya tabbata a musulunci yanzu Ahmad dan Hanbali ai dai shine Imam Ahlus Sunna wal Jama'a to amma da kansa ɗansa ya sha faɗa yace na ga layu da babana yake rubuta mutane na ga rubutun sha da babana yake rubuta mutane to yanzu Ahmad dan Hanbali ai abuka ta kuma yanzu an yi bid'a to sannan ga manyan malaman musulunci duk suna kai abin mamaki har Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim duk suna kan wannan al'amari domin Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad ya kawo wato rubutun sha wanda malaminsa ibn taymiya ya gaya masa yace irin su a idan mutum yana zazzafi ko kuma idan mutum yana yin haɓo a rubuta masa wakila ya rubu la ima aki wa ya sama wa aqal iyo hidar ma hayi zuwa karshe yace a rubuta a jikin goshin sa yace kuma za a rubuta a rubuta da tawada ka a rubuta wannan ibn taymiya ne ke bada wannan falalar sannan ga irin layu da ya bayar cewa idan mutum yana zazzafi ya samu ƴan ƙananan takardu ya rubuta bismillahi farrat sai yi mata yadda ake walaya sai a tsara bismillahi karrat bismillahi marrat guda uku ya ce wayan nan idan mutum yana zazzabi ya ɗauka ya samu ruwa sai ya dinga watsawa yana sha to shine nakazin da muka taɓa musu wata rana cewar idan kun ce wanda ya sa laya ya zama mushriki to kuma wanda ya haɗe ta kuma ba shi na gani wanda ya zama mushriki in ya cire laya ya zo da kama shahada ba ya zama musulmi ba to yanzu wanda ya haɗe kuma ina ranar musulunta to wannan ibn tabiya ne bayar kuma an duba za ka ba ayar qur'ani bace ba hadisin manzon Allah bane ya ma ba kama da su kulli bismillahi kallat bismillahi farrat bismillahi marrat wannan shine ibn taymiya ya bada shi kuma tabbatacce ne a cikin littafansa so haka rubutun sha da laya in dai ba su ketare iyaka ba wannan shari'a ta tabbatar da shi kuma akwai hadisi ingantacce wanda bai haƙiyar waito a cikin dalailin nubuwa wanda ya faɗa cewar akwai abu dujana shi ma kuɗan harsha al-ansari wanda wannan sahabi an san irin abin da ya yake hudu lokacin da aka zo manzo ya zo yake kawo manzo Allah kana ita ya rasulullahi na tashi cikin gida to sai naji ana ta buke buke aka dare a bugitan a bugitan daga kofa na motsawa dija yanzu kai za a yi maka kana cikin tawaga ta saboda mutanen boye ne nan da nan sai manzo Allah ya to a kawo takarda a kawo ta a kawo a tawada sai da na Ali ya rubuta ya rubuta a cikinta min Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila man yadruku dara zuwa wayanda suke shigo wannan gida sai manzo Allah ya rubuta a bayan ya ga masa ya ga wata ya rubuta yace to sai ka je ka yi layin nan ka je ka saka cikin gidanka manzo Allah ya bada Allah in ga taccen hadisi ne kan wani ma dan zamani ne raina maka kariya cikin ba to da haka ya ka sa wannan laya yace tun daga nan ban saka wani musiba to haka wannan abu ne a fili ba wani abu kuma su manyan malamai sun san wannan masu hankali sun san wannan ba na mantawa wata rana akwai a malam sule da muke tare da shi a gida suleimanu matar tana da kwankwamai haka to cikin dare don karfe ɗayan dare sai abubuwan suka tashi to sai ya zo ya gaya wa malam sai malam sai ɗauko allo na rubuta abu kaza na rubuta abu kaza to bayan na rubuta sai na je na kai mata domin a lokacin na je na kai mata bayan na kai mata a take tana ta surutu irin surutu kamar na hauka tana gama sha sai na ce ku tafi sheku shikenan sai bacci kuma an gama baki daya to daga irin wayannan abubuwan suna nan abubuwan wanda ya ga san abin ya san abin ya san ba wani sabon abu kuma hatta su yan zamani akwai abin mamaki da rasu yanzu akwai wani bawan Allah ya taɓa zuwa ya same ni to kuma shi ɗan ya lalace sai ce da Allah a taimaka masa ya ji an taimaka wa wata mata wato an samu nasara kan al'amura sai su kai yanzu mu da zamu ba da rubutun sha zamu ba da laya kai kuma ga kadan gizala sai ta a ai ni ne dan gizala ita mata ba ai gizala bace ba to abin mamaki eh da kuma aka samu aka samu aka samu nasara saboda abu ne wanda yake su ma sun san kariya suke yi ya kamata su yi wa kansu kiyamun da su gyara hali to Allah ya sa mu dace Allah ya warkar da mu baki daya albarkatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin amin to nan da nan sai wannan yaro ya warke ya hankali hankalin da ya ma bibiti hankulan sauran mutane an kafo daga abdullahi bin abbasin ita wata mata ta zo da wani ɗanta wanda akwai halin ka tare da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi kirjinsa ku sai ga wannan yayi wata ƙara kila kuma ka ce a ba sa a sa'ata ma na saka yayi amai fakar da min jawfi sai ga wani abu ya fito daga bakin sa misalin dan kwikwiyo baki fasaha sai ya tafi au kushufiya sai aka warkar da shi wata rana tukunya tukunya ta kifo a sazira'in nan na muhammad dan halibin alhalin yana mai yan shekaru sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi kai ya shafi wannan guri ya addu'a gare shi ya kuma yi tofi a cikin sa sai ya warke lihinihi a take wato akwai wata sil'atun kari da ya faru a tafin shurhabil jufi wadda wannan ta hana shi wato kama ala sai kan sakali da kuma wato ragaman nan ta dabba baya iya rikewa ku sai kawo kararta ga annabi sallallahu alaihi wasallama bai kuce ba in annabi yana tattaba ta bai kafi da safin hannunsa a sai da ya ɗauke ta sai da ya zama to ba wani gurbi gare ta wata kuyan gata tambayi manzon Allah da aman abinci a lokacin annabi yana cin abincin sai annabi ya bata min bai ne dai nan sauran abincin da ya rage a gaban annabi ita wannan baiwa Allah ta zama tana da karancin kunya sai take cewa ni wanda nake so na bakin ka nake so ya rasulullahi sai kuma zan Allah ya bata abin da cikin bakin nasa dama annabi kawai sai ana tambayar wani abu ba ya hana wannan abun yayin da annabi wato yayin da wannan abu ya tabbata a cikin cikin ta sai ku Allah ya sanya mata kunya sai da ya zamanto a duk madina babu wata mata mafi tsananin kunya min ha daga ita wannan baiwa Allah to ta ci abin da ya shiga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine babi na farko a cikin karatun mu na yau wanda yake bayani akan a waraka muna fatan Allah ya warkar da marasa lafiyar mu da wanda suke a gida da wanda suke a asibiti da masu yawo da ita wasu masu suna da ita ba to Allah ka yaye mana albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babi kamar da an sha fada ana rubuta shi a idan larura ta kai mutuka sai a rubuta shi shi wannan fasali tun daga farkon zuwa nan farkon karatun mu ne zuwa yau zuwa nan sai kuma a rubuta alburda gaba ɗayanta shi wannan a rubuta shi a sau uku sannan a rubuta alburda gaba ɗaya sannan a rubuta ayatul shifai yawwa ayatul shifai nan guda shida ila kuma a ayatul shifai za a rubuta guda uku sannan a rubuta wannan guda ɗaya sai kuma a rubuta alburda guda ɗaya to wannan duk rashin lafiya yawa ba ai ya kita ba sai magani ba ko covid 19 to wallahi ba rashin lafiya da za a yi wannan ba warke ba da izinin Allah eh to haka domin an tattaro abubuwan da yake waraka shi da ma can wayannan ayatu shifai ayoyi ne na waraka da suke cikin alqur'ani saboda tabbatattun abubuwa ne kamar yadda ibnu kasir ya rawaito a cikin tafsirinsa cewar idan mutum ba shi da lafiya ya ɗauki a wato ya samu zuma ya karɓi wani abu a hannun matarsa wato ya yi amfani da shi to isha wannan rubutun bayan an yi rubutun in aka rubuta wannan irish wine aka aka samu zuma aka hada da ita aka samu kuma a wato wani abu daga hannun matarsa wanda shi je zai siyo zuma da shi sai kuma zai hada magani zai hada wannan rubutun ya sha to in dai ya sha zai warke to saboda idan dai an yi wannan akwai waraka mai girma a cikin sa malamai da yawa sun tabbatar da haka kuma an samu nasara kwarai da gaske Allah ya sa mu dace yanzu kuma za mu shiga fasalin amsa addu'o'in manzon Allah wanda shi ma wannan fasali fasali ne muhimmi muna fatan Allah ya amsa addu'o'in mu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasali kenan da ka rabe mana a cikin amsa addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan babi ne wanda yake mai yalwa kwarai yace amsa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ga wasu jama'u da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya addu'a gare su da abin da ya addu'a kuma akan su bakarara abu ne wanda yake mutawatiri amma jumla baki daya abin sani ne ta hanyar tilas وقد جاء في حديث حذيفة يا ابو اسكن حديث ان نوزي وصل اليماني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كبرتي زاد آل رسول idan yi addu'a ga wani mutum أي ركت الدعوة ولده to sai wannan addu'a ta riski ɗansa وولد da ولده kuma wato ɗan ɗansa حدثنا أبو محمد بن عتاب abu muhammad bin al-attabi ya mana hadisi da karatu na da ne a gunsa malami na ne قال حدثنا أبو القاسم yace abul qasim ya mana hadisi wanda shine hatim na muhammadin قال حدثنا أبو الحسن yace abul hasan al-qadisi ya zantan mana قال حدثنا أبو زيد yace abu zaidan al-marwazi ya mana hadisi قال حدثنا محمد yace muhammad dan yusuf al-farabri ya zantan mana قال حدثنا محمد بن إسماعيل yace muhammad dan isma'il al-bukhari ya mana hadisi قال حدثنا عبد بن عبد الله بن عبد الأسود yace abdullahi dan abdul abul aswad ya mana hadisi قال حدثنا عربي yace arabi ya zantan mana قال حدثنا شعبة yace shubatu ya zantan mana shi kuma daga qatar dan nuwana shi kuma daga anas dan maliku Allah ya kare yadda gare shi ya faɗa
قال Kala ya ce, قالت أمي Mahaifiyata, un musulmin take cewa ya ma'aikin Allah, خادمك أنس ga hadimin ka sai zina ana san maliku, ادعو الله لك.
ka roƙan masa Allah, قال sai الله manzon Allah ya ce, ya Ubangiji ka yawaita dukiyarsa, ka وولده san ka yawaita ‘ya'yansa, وبارك له فيما آتيته ka yi masa albarka cikin abin da ka bashi.
ومن رواية Yanzu كلمة an masa albarka cikin abin da aka bashi kuma ƙarshen zamani kuma ana faɗa kishi haka. To kuma abin abin akwai abin a takaici kwarai da gaske. Eh masu hankali dai ya kamata su yi amfani da hankalinsu. Abin duk da bai zama wato a abin da aka koshi kabirin an kabirin ba kirkirar sa aka yi a ƙarshen zamani to akwai abin tsoro a kare shi Allah ka wani maganin wannan musiba Mm. wannan duk addu'a da manzo Allah ya masa sai da Allah ya amsa masa eh domin an ce a wato kusan zai faɗa ma da bakin sa to قال أنس ana san maliku ya faɗa فوالله na rantsi da Allah إنما لي hakika dukiyata wallahi mai yawa ce وإن ولدي kuma hakika ‘ya'yana da ‘ya'yan ‘ya'yana لا يعاد dunal yauma a yau dinnan ana irga su على نحو sun kai الله.
kasar nan mutum ɗari وفي رواية ya zo cikin wata ruwaya فما أعلم amma أحدا ana san maluku ce ban san wani mutum ɗaya ba أتى وزرك إلى wanda ya sami yalwar rayuwa irin abin da na samu domin gonar sa sabi take a shekara Allah ya faɗa tuti kull ukula kullu hinin bi rabbiya ko gonar kowa shekara ita ke yi sai bayan shekara sannan amma shi ta sa sabi ne mm saboda da manzon Allah mm walaƙad da fantu biya jiya ta yin ya tambayin waladi ita na binne da hannaye na wannan sai da na binne mutum ɗari daga cikin yayana لا أقول ya ce a wannan lissafin ban da bari ولا ولد ولد ban da kuma wato jikoki Mm, ‘ya'yansa ne na sabo na ومنه دعاؤه ya daga cikin wancananka addu'a da manzon Allah ya ga Abdurrahman dan Aufin da albarka قال عبد الرحمن Abdurrahman dan Aufin ya ce ولو رفعت wallahi da zan daga dutse لرجوا da sai ne kaunar وتاته na samu dinare karkashin sa وفتح Allah ta'ala ya buɗi gare shi ومات an wato ya rasu فوفر الذهب من aka dinga aka dinga hako dinari daga cikin tarkarsa bil qurus da dundurus aka dinga sawa eh aka dinga fafasawa saboda taruwar su hatta majalisi la idi hasa da hannu ya kanta eh وأكلت كل زوجة ثمانين ألفا kowace mata sai ta ta karbi wato dubu tamanin وكن so kuma su أربعة hudu ne وقيل مئة ألف wasu ka ce a dubu ɗari kowa ya kowace mata ta karba وقيل wakila aka ce والسوليات إهداهن bayan an yi wato bar dai an yi sulhi ga ɗaya daga cikin su لأنه طلقها domin ya sake ta a cikin rashin lafiyarsa mai yi fin wasa mani da alfa wasa tamanin da tsirari ita ce tumadur bintul asbaki wausa wausa duka hamsina manzala wato sai na abdurrahman dan aufin yayi wasiya da dubu hamsin ba da sadaka bayan sadakokin nan nasa ne wato alfashiya ne yaduwa a cikin rayuwarsa a cikin rayuwa ta sa da baye bayan sa masu girma a rana daya ya yanta bayi guda talatin wata rana kuma ya yi sadaka da wato wani ayari na raguma wanda cikin sa akwai raguma guda ɗari bakwai je ya sarka su baki da wata ta zo gare shi tana ɗauke da komai sai sadaka da ita da abin da ke kan ta da kuma wato siradanta da shimfidanta to shi wannan da aka ce ba da sarka filfashiya bayan sarkokin sa masu yawa a sau hudu na ɗiban dukiyar sa ya bayar gaba da Allah ya ba ka inda za ka gane arziki dama kan mutum yake dama ai jikata mai rizki da aka faɗa nan mutum baya tsallake abin da yake Allah ya zai masa eh saboda haka ya ce na bar dukiya ta baki da irin yadda sai na Abubakar yake na bar komai sai Allah da manzon Allah sau hudu yana yin haka dan yanzu da zai tafi man Makka ai Madina ai ya bar dukiya a Makka bai tafi da komai daga Makka ba to amma yayi wannan sannan ya bawa ya bawa wato dinari dubu arba'in sau uku dubu ɗari hudu haka ya dinga rabawa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a ga dawakai ɗari biyar raƙuma ɗari biyar sannan kuma wato akwai shinge ɗakunan matan manzon Allah wanda ya siya dan a ƙara a cikin masallaci sai da ya siye su kowanne aka bata wato dubu ɗari hudu na dirhami wato shi wannan lissafin da ake taɓa ɗasa dubu ɗari kaza kafa filakarin dubu da irin ta mace fa domin yanzu a inda zinare ai ishirin ne yake kwatankwacin miliyan da wani namu dinare ishirin ba dirhami ba dirhami ɗari biyu ne yake daidaita dinare ishirin to nan ba fa dinare ishirin nake magana ba dinare dubu ɗari hudu to daga lissafin sai an buga da kurita eh wataƙila ma ya fita muku koyi kaza to Allah ta budaci to haka yace duk dan badar da ya rayu a wannan lokacin wanda ya ji yakin badar shi ma a bashi dinari dubu ɗari kuma a lokacin sai da aka samu mutum ɗari duk yan badar to dinari dubu ɗari hudu sau ɗari kaga lissafin zai wuce tashi kamar yadda ake tunani to haka sarƙoƙin Abdurrahman na Hafiz suke kuma Allah ya tara mu dukiyarsa duk yannan ya faru saboda annabi masa addu'a to Allah ka ba mu albarka wannan addu'a albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga sayyidina Muawiya bi tamkini da cewa Allah ya makkana masa kasa sai ko ya samu alibanci annabi ya addu'a ga sahabu kana bi wa gafin Allah ya kare yadda gare shi cewa Allah ya amsa addu'a sa sabu dan ajiyo kasim bai taba yin addu'a ga ɗaya ba ba sai an amsa masa manzala ya addu'a Allah ya buwa yansa da musulunci da sayyidina Umaru Allah ya kare ta gare shi ko ko da Abu Jahil sai aka amsa wa manzon Allah cikin sayyidina Umaru Abdullahi dan Mas'udin ya faɗa Allah ya kare ta gare shi yace ban kushe ba mabuwaya tun lokacin da sayyidina Umaru ya musulunta wato wato mutane a kishiwa ta same su a za a tashin ya kukula na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai na Umar ya ce ya roki manzon Allah cewa yayi addu'a sai manzon Allah yayi addu'a sai ga wani girgije ya zo sai ta biya sai ta shayar da su iya bukatar su sun ma akal aka nan wani girgije sai dauke iya kafin aka yi wa iya bukata su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a cikin roƙon ruwa sai aka shayar da su sannan suka ƙara kai ƙarar wato rashin ruwa din fada a sai addu'a sai ku aka samu yayewa wannan addu'ar ita ce addu'ar da malaman musulunci shi kafa hujja da ita cewa za ka yi addu'a ba sai ka kalli gabas ba haka bukhari bayani a sahihul bukhari yace babun addu'a ghairu mustaqbil qibla yin addu'a ba sai ka kalli gabas ba domin lokacin da mai huduba yake huduba ya bawa gabas baya ya kalli mutane shi sa mutane ka ce kowa ya juyo ya kalli liman ko da kana can bangaren kaka ce a to ai nan ne gabas dina a juyo da gabas din kallo inda liman shi haka ake yi a wajen waduwa to a nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba juyawa ya kalli gabas ba sannan ya addu'a a take daga hannunsa a yake yi sannan kuma sai Allah ya amsa addu'ar aka yi ruwa da aka sake dawowa ya sake daga hannunsa ya addu'a a haka aka ɗauke ruwa to dan ne mutanen wato masu gadi a Madina za su dinga hana zuwa ziyarar manzon Allah ko kuma su ce in za ka yi addu'a sai da ka juya ka ba nau baya za mu yi magana nan gaba insha Allah amma alƙali ya yi dogon bayani a ƙarshen wannan cewar a in za a yi abin da ya fi shi ne a kalli manzon Allah ya addu'a wannan shine abin da Imam Maliku ya gaya wa Jafaru a babban Abu Jafar Mansur amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Abu Qatada al-Ansari yace fuska ka tara bauta yace ya ubangiji kai albarka ga shi Abu da Abu Qatada a cikin gashin sa da kuma fata ta sa sai rasu yana nan shekara 70 waka annahu ibnu 15 sanata kai ka ce dan shekara 15 ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga nabiga la yabtudillahu ita kar Allah ya sanya bakinka haƙoranka su zube babu wani ruwa haƙori da ya zama ya faɗi daga gare shi ya ba cikin wata ruwaya sai ya zama to shi ne mai kyawun mutane sagaran mushirya idan wannan haƙori nasa ya fi ya fita shi kenan sai wani ya ƙara mutuwa kamar yin fafara kenan ko wa ake ishirin ne wani ata a shekarar sa ɗari ishirin amma haƙori ya fita sai wani ya fito wasu malaman masu ce ya ma baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ga Abdullahi ibn Abbas yace ya ubangiji ka sanar da shi ilimin addini ka kuma sanar da shi tawilin alqur'ani to tun daga nan sai aka kira shi da alhabar malam aka kira shi kuma da kuma mai fasara qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ga Abdullahi dan Jafarin yace Allah ya masa albarka a cikin wato shirkin nan na damansa bai taɓa siyan wani abu ba face ya samu riba cikinsa nan za Allah sallallahu alaihi wasallama ya addu'a ga Mikdad dan Asodu wato bil barakatul albarka sai ya zama to ina da buhunhuna na algarara na dukiya eh buhun algarara a zuwa dukiya ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ga misalin sa ga urwatu dan Abil Jadi sai yake cewa yace wallahi na kasance ina tsayawa a kunasa kila an ce kasuwa ce kila an ce shara ce fama arju bana dawowa har sai na samu ribar dubu arba'in kullum eh yanzu ko a wannan zamanin ne ko a irin yan kudaden mu neman na Najeriya aka samu kullum dubu arba'in arba'in ai mutum zai zama a tarihi nan da na ko eh to haka Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dinga amsa masa addu'o'i kan abin da yayi irin wannan to muna fatan Allah ya ba mu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ya wa Bukhari ya faɗa a cikin hadisin nan na Urwatu dan Abin Jadi ya kasance wallahi da zai fitar baya sai ya samu riba cikin ta ya rawaito misalin irin wannan gagar kalata a ila yau wata nan wata taguwarsa ta zama ta bau ta zaute ta shiga cikin daji sai manzon Allah ya addu'a shikenan sai guguwar iska ta zawo da ita haka ya dawo ita ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya addu'a ga babar Abu Hurairah sai ko ta musulunta wato shi abu huraira a lokacin da ya musulunta to an samu maganganu kala-kala daga wajen mutane sai ya zo ce ya rasu wallahi ina roƙon kai mun addu'a ba a son magaran nan da yawa sai Allah ya ce mun Allah to Allah ka so yadda Abu Hurairah da babarsa a wajen sauran mutane amma wannan kafin ai haka ya zo ya gaya masa ya rasu wallahi babarsa ta ki musulunta nayi nayi sai to shikenan annabi sai daga hannu sai ta Allahumma hadi umma abi hurairah Allah ka shiri babu abu hurairah shikenan sai abu hurairah kuma gida yana zuwa yayi sallama sai ce da ka tsunna alwala take yi sai alwala sannan yana shigo sai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a take Allah ya amsa ta wa da aliyu manzo Allah ya addu'a ga sayyidina aliyu Allah ya kiyaye shi jin zafi da jin sanyi fa kana yalbisu bil jita'i ya gabance ina son ya tubabun nan na lokacin zafi a lokacin sanyi idan ana zafi kuma sai sa kayan da ake ji wato lokacin sanyi zafi baya samun sayyidina aliyu bardu sanyi ma baya sami nasa manzon Allah ya roki Allah ga na Fatima yassa cewa kar Allah ya sanya ta cikin yunwa ita kuma take cewa tun daga ranar ta gana ta abinci to wallahi sha'awa ce ba na jin yunwa
وسأل وطفيل بن عمرو وطفيل بن عمرو يا تنبيه من ظن الله صلى الله عليه وسلم آية يا متاننسا فقال سيك سوى يا أبنجي كهاتك كامسا zuciyarsa ya ke zama ya bullo gare shi nan gaba ga idaniya ta sa sai ga cewa ya ubangiji ina jin tsoron kar abokan gaba su rinka cewa wannan musula ce sai abin ya koma zuwa gefen bulalarsa ya kamance yana haskawa cikin dare mai tsananin mai tsananin duhu sai aka ambace shi da suna zannuri ma wucin haske da zama anan gurin mahallin hamsa addu'a ne to haka a kowa sai ga Allah bukatarsa Allah ya biya mana da lokacin manzo Allah sallallahu da masu wasiya da bukatun su duka Allah ya biya kowa Allah ka amsa kowa da lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka an tawajjahu ilayka bi nabiyyika nabiyyi rahmatika ya sayyidina ya Muhammad إنا نتوجه بك إلى ربك أن يقضي هوائجنا اللهم شفئه فينا وشفينا في أنفسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله وجاء على مدرع ملام ملام فاشو da su ga alƙali nan baki ne daga garin ringin su alƙali da lakta da sauran ɗan uwa baki ɗaya su mala ake wala saka da kai na to a yanzu kuma sai addu'a bakarara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanda ita ma Allah ya amsa ta take mm
wala ala mudara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a amsa kabilan nan ta mudara sai aka yi musu qahab ma'ana aka yi musu fari eh hatta hatta da ƙwarishawa suka dinga tausaya musu sai ya addu'a lahum gare su sai ku aka shayar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a baka rana amsa kisra yayi da shi wannan sarkin kisra ya ga littafin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya addu'a shi Allah ka yaga mulkin sa babu abin da ya wanzu gare shi baki ya tuli farisa ya mutum shugabanci bai zama ya wanzu ga farisa ba a cikin sasannin nan na duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a bakarara kan karamin yaro wanda ya yanke sallah gare shi cewa shi ma Allah ya yanke gurbi na sa sai ku aka zauna da shi dan da aka yi addu'a kuma shikenan ya kasa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wani mutum mai suna Bishr Ashja'iyu wanda annabi ya ganshi yana cin abinci da hannun hagu sai manzon Allah ya ce ka ci da hannun dama sai ya ce wai ba zai iya ba sai manzon Allah ya ce to kan Allah ya saka iya jumla ce du'a iya falan yarfahi ila bihi tun daga lokacin bai ƙara daga hannunsa zuwa sama ba
وقال لعتبة بن أبي لهب manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga Utbatu dan Abi Lahab Allahumma sallit alaihi kalban min kirab eh ce Allah ka sallada masa wato ka sallada a kansa wani kare daga cikin karnukan ka fa akalahu al-asad sai zaki zo ya cinye shi to shi shi Utba dan Abi Lahab wato da wani babban rabo yake shi amma kuma da yake asara ne dan asara eh kuma shi kenan ya shiga cikin tashin hankali domin da yana auren ƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma daga baya shikenan ya ci gaba da aiwatar da abin da yake yi a Abu Lahab dai shine babansa ita kuma matar sa da mu arga an santa ita ma makiyan manzon Allah ce da irin abubuwan da take yi to shine ta zo ya zo gida ke tambayar sa me kai wa makuwa ne bayan an saka da tabbata da abi dalil mutaffa me kai masa sun ce a na saka mai isa sun ce a ta ce ai ai baka komai ba ai sai ka je kai kaki ka tofa maka ka to wannan abu da aka gaya masa kuma da yake Allah ya kaddara cewa dama ba zancen samun kira wato ya ta tabbata gare shi sai kuwa tafi ya je zai yi abin da ya shirin yi abin da aka kashe sai Allah ya juyar da abin sai ya juyo fuskar sa to juyo sai manzo Allah ya masa wannan addu'a Allahumma salli alaihi karban min kalamika shikenan kuwa da aka zo aka yi ubansa shi a gula aka ce ga fa abin da annabi ya ce ice kai me kai ka je kai wannan aiki ice ai wanda je ummu ummu qadihin ta sa shi wannan aiki shi to ba sai ka baka shawarce da ba ka zo na ka bo mata to kuma ga sai tafiya sai kirawo jagoron tafiya yace to ku tun da wani ya faɗi magana tabbatuwa take so da ka yanzu idan kun tafi duk inda aka je a kewaye shi baki daya in kaya ne ma a sa ka shi aka daura kayan a sama sannan sai a kewaye shi da kaya sannan a kewaye shi da mutane saboda ko da za a kwanta bacci ko wani abu zai faru in tafiya ce kuma a kewaye shi to da aka zo sai dare musu a wani gari za su shiga nan suka kai bari su samu wani wuri su zauna sun samu wani wuri a kotar buka guda ɗaya wadda aka rufe ta can da dare sai sai mutumin da ke cikin buka sai mutu sai ce ku bayan Allah ne kamu nan gari mai yawan zakoki to kaga sako ya fara zuwa shikenan ai a wannan daren an je an masa abin da suka ce a masa a kewaye shi a dora shi a sama kawai sai ga wato zaki ya zo cikin dare wani zaki ne da Allah ya aiko shi zai wa annabi hidima sadaka wani zaki ya zo ya duba wannan ba shi ke nema ba ya bude wannan ba shi ke nema ba kowanne zai kyale shi sai da ya je gama bincike su duk gaba shi kawai sai ya hau sama ya kamo kutuba ya zo ya masa abin da ya masa sannan ya bar kafar ya bar wani wanji na namansa da kuma tufafin sannan a kai uban nasa da uwarsa gani eh wannan abin ya tabbata ma'akala kun asadu ashe zaki da kare wato abu ɗaya ne kenan na akwai wani fito da malikawa muka ɗauka hadisi ya tabbata a cikin motsa da imam malik cewa annabi sallallahu alaihi wato ya ce wato hadisin sayyidina umar kenan hadisi wanda yake wato mawqufi kan sayyidina umar duk da cewa dai ma'anarsa marfu'i ne saboda an samu marfu'in sa a cikin littafin musannad ibn abi shayba da abu zaki samani cewa wata rana sayyidina umar da shi da jama'a sai amr dan as ana cikin ayayi ana tafiya sai aka ga wani kwari wanda ruwa yake tattaruwa a wurin sai amur an suke cewa da Allah kai ma abocin wannan tafki shin zakoki suna zuwa wajen ruwanka suna sha ko ba sa zuwa so ke gaya masa wajen ya gane ruwan mai tsarki ne ko ba mai tsarki bane ba sai ce sai sai namar yana ji sai ce ya sahib al-hamdi ya kai ma abocin tafki la tukhbirna kaka gaya mana fa inna naridu ala istibai wa turidu alaina muna shan abinda zakoki suka bari kuma su ma suna shan abinda muka bari to anan kaga an ambaci zaki da cewa ana shan abin da ya bari to ya kare kuma wannan yasa malaman suka yi sabani sosai akan matsalar kare cewar shi kare idan ya lallage a cikin ruwa hadisi ya zo a wanke faryar sau bakwai sannan a zubda ruwa to amma mu maza mu malu aka ce za a wanke saboda annabi ya ce a wanke ba wai saboda an gano illar dalilin wankewa ba saboda ne ai kare da tsakani kare tsarka ne domin Allah ta ce fakulu mimma amsakna alaikum idan aka ci aka ci kura a kare je farauta idan ya kamo yadda take farauta ai kamo makogoron take yi idan aka kamo makogoron ai dole yawun karen ya shiga cikin nama to amma ba ce fagasulu wa kulu ba sai aka ce fakulu mimma amsakna alaikum so haka wannan tabbatar da cewa a wato shi kare da tsarka ne wanke wanda aka ce ayi za a wanke dole domin shari'a ya ce a wanke amma me dalili la na fahimu illatahu ko ba wai saboda nafsi ya ce ayi kawai za a shi kenan magana amma kare da tsarka ne to wannan hadisin ma ya ƙara tabbatar da haka domin annabi ya ce Allahumma salli alaihi kalman min kalbika fa akalahu al-asad sai zaki ya ce shi na'am amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wata mata yace aka rage ya san zaki ya cinye ki sai ko ya cinye ta hadisin manzon Allah mashhuri daga ruwayan nan ta Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kare da gare shi a cikin addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a sakurai shawa sala yayin da suka sanya tun burkuma a sako yayin manzon Allah a lokacin manzon Allah yana sujjada eh suka sanya masa as-sala kayan ciki ma alfarsu tare da tumburkuma da jini ma annabi ya ambace su wa kala yake cewa yake na gan su an karkashe su duk a ranar yakin badar saboda addu'ar da manzon Allah ya
wada ala al-hakim bin abi manzon Allah ya addu'a makarara kan al-hakim dan abul asi wa kana ya kasance yana yin zinde bi wajen da fuska ta sa yana kuma yin zunguri inda nabi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aila wato idan annabi ya magana sai ya juya ta bayyana cewa ina ina ina korewa ina la wato ba haka ba to fara'ahu shi bai san manzon Allah yana gani ta baya ba fara'au sai annabi ya gaishe na'am fa qala kadhalika sai annabi ya ce da shi to ka tabbata a yadda kake falam yazal yaqtaridu ila an mata bai kasance bai gushe ba ina ta yin wannan zance sai hanyar da ya bi har zuwa lokacin da ya mutu wada manzo Allah ya addu'a ba karara an samu allimi dan jissa mata wa mata to litabi sai ya mutu a bayan kwana bakwai da addu'ar wala fazatu wal sai ko kasa ta watso shi bayan an binne shi thumma uriya sannan aka sake rufe shi a ban kasa wala fazatu ta sake wurgo shi marratin ba sau ɗaya ba alqaw sai suka je suka sanya shi wato tsakanin suddai duwatsu guda biyu waradu bamu alaihi bil hijasa aka masa karba jika aka aka sa masa zuwa su aka daddame shi Hmm.
asudu abin da ake yi da sabbi shine gefen kwari waja da hura julum wata rana wani mutum ya yi wa manzon Allah musu cewa wato bai a farsan bai sai mata doki ba wajen da ki shaida jiya wannan da wato sayyidina Uzay mutul Ansari ya shaida ga Annabi sallallahu alaihi wasallama farajjal farata sai irajin wannan doki بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل eh, annabi ya riga ya sai doki ya biya kuɗi sai mutum ya ce a annabi bai biya kuɗi ba sai ce a ya ban biya ka ba sai ce a to ina shida to annabi shi kadai ne da shi aka yi aka yi wannan abu sai huze huze huze huze ma huze mutu al-ansari sai ya zo gurin sai ce a ya rasulullahi wallahi ka biya shi ce ya kai ce a wallahi tallahi ya rasulullahi ka biya shi mu shaida ne ita a to kai ya ka samu wannan shi ayar sunna ka zo mana wancan sama ka ce Allah ya ce mun yarda ka faɗa mana mun yarda sai kuma mu kasa yarda da kai yanzu akan wannan wannan mutum saboda ka wallahi sunna ka ga shi to shikenan duk da wannan shaida annabi ya tabbatar da shaidar ku zai mutu cewa shaidar mutum biyu ne shi yawwa amma duk da haka anan sai annabi ya ne shi a mayan masa da dokin sai annabi ba shi dokin amma bayan ya bashi wa qala sai ya ce, Allahumma ya ubangiji in kana ka idan dai wannan mutumin makareci ne wala tubarik lahu kar ka sa mun ya masa albarka a cikin ta fa atba ashiyati to shikenan sai wannan doki ya zama wato mayan karfi gare shi ya kira buwa da shi sannan kuma kullun sai ya rasa da shi duk lokacin da ya hau sai ya daga shi ya buga da kasa yau ba dai ya ce shi bai yadda ba annabi kuma ya dace in kana kazan fala tubarik lahu biha to gashi nan fa asbat shasiyatun birjilha sai zama to da ya hau sai ya kafa kafa baya ta daga ana dagawa fa zai fada kasa eh, a doka shi da kasa sannan kuma ba zai rabu da shi ba sai ya hau ai rafi'atun ma'ana mai dagawa Mm.
wa hada alba To wannan babi aktaru shi ne mafi yawan a ce za a kewaye da shi, fasalu kwasari ke da kare bai mana a ikram cikin karamomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da albarkokinsa wa ikrabil a ayani lahu da kuma yadda Allah ya dinga juyawa manzon Allah ainihi imal a cikin abin da ya shafe shi ko ko a annabi ya musa mubashara ya taba shi da hannunsa sallallahu sallallahu alaihi wasallama akbarana ahmad bin muhammad Ahmad dan Muhammadin ya mana hadisi قال حدثنا ابو yace Abu Zarrin Al-Harawi ya san mana yana mai ijaza gare ni وقال Mhm.
حدثنا القاضي ابو علي ita alƙabi abu alilin yawan hadisi كما
wato nan a- a- a- ba ba kala ba ce Eh, in dai akwai wau to isnadin ne kala biyu eh wa haddathana ne kamar a cikin musulmi ka zance ha ha din nan wa'ansa tahwil isnadin wani isnadin ne daban ma'ana alƙali ba a wajen mutum ɗaya ji wannan hadisin ba ya ji a wajen Ahmad dan Muhammadu eh, shi kuma yace masa Abu Dharr Harawi ya zantar da shi sannan wa haddathana al-Qadi wannan magana alƙali biyar ce yace kuma alƙali ya zantar da mu Abu Ali Sama'a wal Qadi Abu Abdullahi Muhammad bin Abdurrahman wa gairi fa duk waɗannan malaman alƙali biyar ne shi sai ce qalu kaga ba sai qala ba bari a gane mutum biyu ne a qalu jam'i ne mutum uku ne zuwa sama Mhm.
حدثنا ابو الوليد yace Abu Walid al-Qabaji ya mana hadisi Sulaiman dan Halafin قال shi حدثنا kuma yace Abu Zarrin al-Harawi ya zantar mana قال حدثنا ابو محمد yace Abu Muhammad ya mana hadisi وابو إسحاق da Abu Ishaq al-Kushmai wato habbadu da abu la yasa bil kushmai haniyu suka haɗu suka ce furabri ya zanta mana shi kuma yace bukhari ya mana hadisi shi kuma yace yazid dan zuraibin ya mana hadisi shi kuma yace sa'id ya zanta mana daga kasar ta annu mana shi kuma daga anas dan maliku Allah ya kare ta gare shi cewa mutanen madina mazu sun firgita wani lokaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawan doki na abi jalata ya kasance yana wato yana jinkiri a halin tafiya au bihi kidabu ko ko yana mai jinkiri yana tare da shi wani sako ya ce ana jinkirtar da shi ne yayin da manzon Allah ya dawo sai ya ce ai mun samu dokin nan naka kogi ne shi a wajen gudu tun daga nan ba a tsayar da wannan doki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zunguri raƙumin nan na Jabiru ya garance ko ya gajiya sai ko ya samu nishadi har sai da ya zama to ba a iya mallakar ragama da sa manzon Allah ya aiwatar da misalin haka da wani doki na Ju'ayr al-Ashja'i wanda manzon Allah ya buge ta da wata ‘yan bulala tare da shi ya sanya albarka a kan yanata to bai iya mallaka ba iya mallaka kanta ba saboda nishadi sai da ya siyar da abin da wannan abu ta haifa da dubu goma sha biyu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau wani jaki shi ma mai jinkiri a wajen tafiya na sa'adu dan ubarata sai ko ya dawo da shi yana mai su kwana gudu ba a iya yin tsere da shi akwai wasu gasussuka da gashin daga gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hulan nan Khalid dan Walidu bai taɓa zuwa wani yaki ta da ita ba ba sai an hada tashi wato an nasara wannan sai an hada tashi da nasara ya ba cikin a cikin ingatacce daga nana asma'u ya sayyidina abubakar Allah ya kare ta gare ta cewa ita ta fitar da wata jubba ta wato kira tsayyalita wato wata jubba ce wata baka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare ta gare ta wadda wannan bayan manzon Allah ya kaura tana gurin na Aisha to daga baya kuma sai ta dawo hannun Asma'u yar Sayyidina Abubakar Allah ya kare ta gare ta to
وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها eh ba wannan magana kan abinda annabi shafa ba albarka abinda annabi shafa to na kuma da cewa annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam yalbasuha yana sanya wannan tufafin wananu nafsiruha lil marda mu kuma yanzu muna wanke wannan rigar ga marasa lafiya yustashfa biha ana neman waraka da ita to kaga dai wannan riga da ta wanzu dai a yanzu hannun yan dariƙa za ta zo ba za a sami da hannun wasu masu da'awar cewa ba za a yi ba wannan fasa ban mamman Allah ne ke yi amma ana tuhumar wani lokacin annan har amma a dinga tambayar imanin ma mutum wanda ya haka to wannan akwai abin da kai ce a ciki kwarai da gaske neman albarkar manzon Allah tabbataccen abu kuma wannan gashi bayan manzon Allah ya kaura ne bayan nan ya sai kaura ne a zamanin nan na fasma wa Allah gari da gari da wannan hadisin kuma yana cikin musulmi sadaka ana sa rigar manzon Allah a dinga neman albarkata jiya mun mutu wani hadisi wadda ba ma mutane ba wato sandararrun abubuwa da ta san girman manzon Allah annabi ne bai to kaji alƙali na bada labarin aje da makaranta ana sauri ba zaman an yi bayani ba annabi ne zo wucewa a hanyar Taifa to a lokacin yana dan yin gengedi na neman taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda halin da aka samu kai a dogon tafiyar da aka cikin gari kawai sai wata bishiya ta bujiro manzon Allah wato alƙali a nan wajen ladabi da ya kwatanta na girmama annabi bai ce wai sai annabi ya buzuro wa magariya ba yanzu a ka'ida sandarar abin da yake tsaye ai shi ake buzuro ba mai towa shi ke buzuro masa amma sai ce a wannan bishiyar ta magariya ita ce ta buzuro manzon Allah saboda girmama annabi ita sai ta sai ta ga in fa annabi ya buge da ita Allah ba zai kyale ta ba kawai sai ta dare gida biyu manzo Allah sai ya bayo shi ita tsakiya alƙali biyar yake cewa a abu ya rawaito daga ibn furakin wanda muka faɗa cewa shekara ta ɗari da wato biyar yar to abubakar ibn furakin ce wannan bishiya tana nan muna zuwa neman albarka ta har yanzu har yanzu muna zuwa neman albarka ta to ka san dai ba sai baka labari wanda a yau tana nan don alil kari mai rasuwa dubu da ɗari da dubu da da da sha sha sha da kansa yake cewa na kewaya ɗa'ifan mu na yi yawo guri guri ban ganta ba to bare kuma yanzu to Allah ka mana magani ka mana sauki a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin وحدثنا القاضي أبو القاضي أبو علي بن يمن حديثي عن شيخ daga shayinsa wanda shine Abul Qasimi dan mai dan mamuni yake cewa قالت عندنا قطعة aku shi ya kasance gare mu منك سيف daga akusan nan na Annabi sallallahu alaihi wasallama وكنا نجعل فيها الماء muna sanya ruwa a cikin ta lil marar marasa lafiya ويستجبون sai ya zama to sun samu waraka da ita وهكذا جعجعه الجفاري القديم akushin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wanda Annabi ke cin abinci da shi to sai mu dinga zuba ruwa a cikin wannan akushin marasa lafiya na sha dan ne dan su samu waraka Mm. in yanzu kai sai a zama kama mushriki wannan zamanin sabon annabi ake wannan abu Mhm.
وهكذا جعجعه Rigawul Gifari Allah ya kare yadda gare shi shi ma ya riki alƙaliba wata sanda min yi Usman daga nan sai na Usman رضي الله Allah ya kare yadda gare shi sai ta karya shi على amsa gwiwa ta sa فساء sai mutane suka yi masa wato suka yi ihu suka ce kai ai ba na sai na Usman bane ba na manzon Allah ne sanda
فأخذته فيها الآكلة to anan fa bai fi karya ba yayin sun zai karya ne amma tun da ihun karyawa fa aka zo sai ake sai magediwa ta kama kafar فقطعها sai kuma aka yanke kafar ومات قبل kuma الموت.
kafin shekara ta zagayo ya mutu wannan fa mai matsayi ne ma fa sabon annabi ne shi ma ya ga annabi to ya kuma da wani ne gama gari to
وسكب من فضل وجود manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuran ya daga wato sauran ruwan aulansa a cikin wata rijiya ta kuba وما نزفت tun daga lokacin ba sake wa rijiyar yaka ba
وبلغ في بئر manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tofi a cikin wata rijiya كان في دار أنس.
wacce take cikin gidan Anas dan Maliku ولم يكن بالمدينة أعجب a منها madina ba sami wato wata rijiya mafi daɗinta ba a duk madina baki daya
ومر على ماء manzon Allah ya shirya wasa wani ruwa فسأل عنه sai tambaya aka ce tambaya ya sunan wannan ruwan فقيل له sai aka ce da shi بيسان sunansa bai sanu وماء kuma wato ruwan samilun wato gishiri ne da shi وقال sai manzon Allah ya ce ولو نؤمان bari dai sunansa Numanu ba bai sanu ba وماؤه طيب kuma ruwansa da daɗa ne yau baban ba sai an taɓa ba kawai canza suna za a yi komai komai canza دابا sai ku yi dawo ruwan daɗi Mm. Sallallahu alaihi wasallam.
وأتي بجلوه an zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani wato guga na ruwan zamzam ومجد sai manzon Allah ya tofi a cikin ruwan وسار sai ya zama to shine fi mafi kanshi fiye da sararan almuski وأعطى حسن والحسين لسانا manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa sayyidina Hassan da sayyidina Husaini harshen sa ومصار sai suka tsotsi harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وكان يبكي sun kasance a wannan lokacin suna masu wato yafkiyani suna masu kuka a can saboda kishirwa وسكت sai gobe suka kawai
وكان لأم مالك أختة wato ummu malikin tana da wani sandu تهدي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا tana aika wa manzon Allah hadiya na man shanu فأمرها النبي صلى sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata umarni cewa kar ta kafe shi ثم دفعها إليها sannan sai ya bata wannan tandin فإذا هي مملوءة sai ga shi a wata cika wato ta cika da man shanu فيأتيها بنوها sai ayanta suna zuwa mata يسألونها tana tambayar ta su ba su miya وليس عندهم babu komai a gurin su فتعمد sai ta yi nufi zuwa gare ta فتجد فيها sai ta samu man shanu a cike كانت تقيم أذنها to da wannan da ta zama ta ta ta gama cefa ne to cefa ta kullum da wannan man shanu take yi حتى أثرتها har sai da wata rana ta ce bari ta kasa shiga saura nawa. Hmm.
وكان يدخل فيها Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin tofi amsa bakunan kananan yara almarabi wanda suke ababen shayarwa.
ويجزئهم ريقه To sai yawun manzon Allah mai albarka ya ishe su har zuwa dare ya daga wannan ranka albarka hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya shafe shi da abin da ya masa da shi da shi ya tabbata ma ga Salman Allah ya kare da gare shi yayin da bararsa wato wato mawali wanda iyayen gidan suka suka samu safansa ala salati mi'ati waji yake Allah ku tsirin dabino guda 300 wanda zai zo ya dasa gare su
eh wai ai sun faɗa abin da ba zai yi bane ba ana cewa shi dabino wato mai da sansa ba shi ke cinsa ba wataƙila sai ƴaƴansa kuka kare ko jigogi to za ka ce abin da ake so in dai so ake a bada shi salmanu to sai an zo an a dasa kuma a ta a wannan shekarar kulla ta'alaku wato tsiyu eh a ta ƴaƴa kuma a ta a wannan shekarar sannan kuma a bada ukiya arba'in da na daga dinare to shi kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya je ya dasa ta da hannayensa masu albarka sai guda ɗaya wannan da waninsa shine ya rasa ta an ce sai na umarni ke kuma sai a salman farsi to sai wato gaba ɗayan wannan guda ɗari uku sai duk suka tashi. Sai wannan guda ɗaya.
Faƙala a hannabi sallallahu alaihi wa sallam.
To da aka zo aka saura guda ɗaya. Sai aka sai ɗari uku aka ce. Shi kenan manzala sai cire da hannunsa mai albarka warar da hayamai da ita. Fa aka zata tashi ta hadda yan uwanta. Sallallahu alaihi wa sallam. ya zo a cikin littafin nan na malam bazzaru aka ce a sai aka ci wannan dabino a wannan shekara sai guda ɗaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cire ta ya goye dasa ta ita ma aka ci a wannan shekara manzon Allah ya ba wa shi Salmanu misalin wato kwan kaza na daga dinare bada an ajaraha ala lisani bayan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya tafsa harshen sa wa wazana min hali to sai auna min hada ga cikin ta ga mulma wali gabarorin sa ya ka sa kunkiya guda 40 sai ya zama misalin abin da ya ba su shine yawan ba cikin sa
وفي حديث حنشم يا واكم علينا نحن لن أجيلو تقالي رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا شاهدني أبو إنشاء من سويكم نرجع متفيا شرب أول wanda ya sha farkonta ne kuma na sha ƙarshenta ya ce ban gushe ba ina jin kishin ina jin ƙoshinta idan na ji yunwa ina jin ƙoshinta na ruwa idan na ji kishirwa ina jin sanyinta idan na ji kishirwa mai girma domin ita akwai mata tsakanin al'adashu da kuma azzamo ita al'adashu ruwa kowane iri yana warkar da ita yau amma ita azzamu sai ruwan sanyi shi za ce wa bar da ha'iza zamintu
wa ada qatala bin nu'mani urjunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba qatala bin nu'mani ya ba shi tankar da bino wa sallama awul isha ya sallaci sallar isha tare da shi a wani dare mai tsananin duhu kuma ana yawan ruwan sama a lokacin wa qala sai manzon Allah yake da shi tafi da wannan wato tankar dabino domin zai haskaka gare ka nan gaba gare ka wato zai wato mul goma wannan halfika ashirin bayan kamar mul goma eh wannan shine tusula ta farko kenan eh ita kuma tusula din ta musamman tunda tusula gaba take nuna ba banda baya ita kuma wannan ga gaba ga baya kuma duk mul goma goma ita in ka shiga cikin gidanka za ka ga wani baki ka buge shi har sai ya fita domin dai wannan shaidani ne sai ko ya tafi sai wannan kusan ka tafi ne daga haka ka masa har sai da ya shiga gidansa ya samu wannan baki da annabi ya gaya masa ya buge shi har sai da ya fita Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Ukashu dan mai sanin ya ba shi kakkauran nan na itace sai sai da shi yake sara da shi an yi haka yayin da kan saka sai ya zama ya kare a ranar yakin Badar yadihi sayfan sarifa sai ran idawo wato kan sakali ne yankewa hannunsa tawilal qama wanda yake mai tsayi abiyadan abiyadu fari shadidal mai majid tsananin karfin bayansa qatala ya je yaki da shi thumma lam yazal inda sannan bai kushe bayan da wunan gare shi yakadi bil mawa'id yana halartar yakunkuna da shi ila alisa shahada har zuwa lokacin da aka yi masa shahada a yakin nan na alar rida wa kana hada sayf to shi wannan gansa gari ana kiransa al'aun taimako wa jabuhu li abdullahi bin jahsh manzon Allah ya ba Abdullahi dan jahashin yawma uwaje ranar yakin hudu wa qad dhahaba sayf a lokacin gansa garinsa ya tafi asiba sai nasle ba shi zarban nan ta dabino faraja fi yadihi sai wannan dabinon sai dawo kan sakali a hannunsa wa minhu barakatuhu fi yana daga cikin wannan nan ka albarkar nan ta sa cikin mafugar ga asiyahi dabbobi alhawa wanda suke marasa ciki billahi sai ga nono alkasiri mai yawa kace shati kamar kisan nan ta sun kenan ta yi kuma mabadin wa aluji mu'az da kuma akuyoyin nan na sayan namu awai dan saurin wa shati da ta kenan ta ana san maliku وغنم هليمة da kuma wa rutuma kan nan na na haddalima mai shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وشارفها da kuma taguwa ta ta وشات عبد الله بن مسعود da tunkiyar nan ta Abdullahi dan Mas'ud وكانت لم ينز عليها فهد babu wani karo ya taɓa barbarar ta وشات da المكداد tunkiyar nan ta Miqdadu ومن ذلك تزويده أصحابه yana daga wannan nan ka irin yadda wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iba wa sahabbansa guziri na salka ta ruwa بعد أن أوتى bayan manzon Allah ya daure bakin ta ودعا sai addu'a bi cikin ta فلما هجرتهم الصلاة yayin da lokacin sallah ya halarta ya halarta نزلوا sai suka sauka فعدلوه sai suka warware shi فإذا به لبن sai suka ga ashe ya zama nono tsarka وزبدة har ma da man shanu a samansa من رواية wannan daga ruwayar nan ta Hammadu dan salamata ne ومشى على رأسه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa amsa kan nan Umar dan Sa'adu ya sanya albarka cikin sa ya tafi gidan Rama yana dan shekara 80 وما شابه bai furfura ko ɗaya ba وروي مثل هذه an القصة rawaito misalin wayannan gistoshi عن غير واحد Hausawan ɗaya ba ɗaya ba daga cikin su akwai Asa'i dan Yazidi Yazida da ومدلوك kuma Maduluku وكان يوجد لعتبة بن فرقد ديب ana samun wani kanshi ga utubatu dan farkadin يغلب ديب wanda yake rinjaye kanshin mato turaren matansa لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafa da hannunsa mai albarka على بدنه a cikin mutuwar dan farkadin da وزاد kuma bayansa وترك الدم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafe jini a bisa fuskar nan na ayyukan dan amru وكان da جريعا ya kasance an masa miki a ranar yakin hunainu ودعا له annabi ya addu'a gare shi وكانت له غرة sai zama tun da wani feci a fuskarsa غرة kai ka ce البلد irin fecin nan na doki ومشى على رأس قيس بن زيد al-juzani manzo Allah ya yi shafa a zakan nan na kaisu dan bai da juzani ودعا له ya masa addu'a ta alkhairi فهلك sai ya rasu ya tafi gidan rahama وهو ابن مئة yana سنتين ɗan shekara ɗari وراته أبيض kan safari ne وموضع كف النبي صلى الله عليه وسلم وما مرت يده amma gurin tafin annabi sallallahu alaihi wasallam da inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa da hannunsa من شعره daga وجهه.
wato daga gashin sa sai zamanto aswadu baki ne Mm.
وكان يجعل أغر ya kasance ana kiransa alagarru wanda yake mai feci Mm.
وروي مثل هذه an rawaito misalin ita wannan hikaya عمرو بن سعد ga amur dan tsara masal juwaniyu ومسح وجه آخر manzo Allah ya shafi fuskar wani وما زال على ala waje yi nurun نور.
fuskar fuskar nan ta sabe zaman to bai gushe ba akwai haske daga reta ومسح وجه كشاف manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi fuskar nan ta kasa dan milhana وكان لوجهه بريق sai zaman to akwai walƙawa haske ga fuskar sa hatta kana yanzu rufi waje yi kamar yanzu rufi ne ati sai zaman to ana kallon fuskar sa kamar yadda za a kalli madubi Mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya hannunsa mai albarka a sakan hanzar su dan yamin ya sanya albarka aka yi nasa to hanzar su ya kasance akan zo da mutum fuskarsa ta kumbura akan zo da tinkiya wato a nonanta ko hamsa ta kumbura ويوضع على موضع كف النبي صلى الله عليه وسلم sai a amsa gurin da kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa to sai wannan guri sai ya tafi a take eh shine wanda haka sai masa ya aski ya ya ya ke aski idan ya zauna a zaune sai a ga shi yana shafa kasa aka ce ka aske mun cewa ai ma ana bin da zai ahli kuwa ba zan aske wannan gashin ba annabi ya tafasa nan goge yanke gurin cire yace ai sai hada Allah da shi eh har ya rasu da shi wannan gashi kuma saboda albarkar manzon Allah wannan gurin da annabi ya taba a akan zo da mutum a guri ya kumbura sai a shafi gurin ana shafa sai gurin ya tafi
wala da fi wajihi sai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yayyafi ya yayyafi da fuskar da wato a fuskar Zainabu yar Ummu Salama sai ya mata yayyafi min ma'in ruwa wato ya zuba ruwa a bakinsa sai fesa mata Fama yu'rafu ba a san kana fi wajhihim imra'atin min al-jamal ma biha ba san wata mace a Madina mai kyawu a fuska irin yadda wato Zainab ta zama ba a wannan lokacin
wa mata ala ra'ati sabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shaba a bisa kan karamin yaro wanda akwai kora a kai nasa sai koye warke gashin nasa ya daidaitu misalin wannan an rawaito a cikin labarin nan na muhallabu dan kubalata amsa wajen ɗaya ba ɗaya ba da ƙananan yara da marasa lafiya da wanda suke masu halinka dukkan suka warke wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wato kayan maza gare shi sai manzon Allah ya masa umarni cewa yaje je samu wani ruwa na wato eh wanda annabi sai ya gaya masa akwai wani ruwa can na taɓa zuwa na yi tafi a cikin sa ka je ka ebi ruwan in ka yi ba sai ka je ka dinga yefi eh in kai mata yefi shi kenan sai ko wannan mutumin ya aiwatar da haka nan da ran shiwa ya warke an kama daga dawusul yamani ba a taba zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutum ɗaya ba wanda yake da shafa ta aljanu tare da shi annabi ya shafa ko kuma ya bugu a cikin kirjinsa sai wannan shafa na aljanu ya tafi manzan Allah ya yi tofi a cikin wata guga a wata rijiya sannan sai aka zuba ruwa fiya cikinta sai kuma ga ƙanshin almuski yana fitasowa daga cikinta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki danki nan turabin da daga turbaya a ranar yakin hunainu ya yi fifa da ita a bisa fuskokin nan na kafirai wa kala ya ce shahadul wuju fuskoki sun munana sai ko suka juya suna shafe wato suna shafe farfasa ko kuma wasu abubuwa da daga idanunsu sai da na abu hurairata ya kai kara tare ta mantuwa gare shi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya umarce shi shin ba ta baban sa ya kan fada da hannunsa fi a cikin sa sannan manzo Allah ya umarce shi cewa ya rungume shi sai ko ya aiwatar da haka bai taɓa manta wani abu ba ba'adu bayan nan
وما يوازي هذا كثير so abu huraira Allah ya kare gare shi yana da cikin sabon da Allah ya ba su baiwa ta hadda hadda a cikin sabon manzon Allah ba mai haddasa hadisai da yawa irin sa kamar yadda baki dan mahalladin ya faɗa a cikin musnadin sa wanda musnadi ne wanda yake ba iya ma wanda suka rasu da gurin sun faɗa cewar shi a matsayin abin shi abu hurairata shine mafi haddar wanda ya rawaita hadisi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana daga cikin sirrin abinda Allah ya ba Abu Huraira to ba ma nan cikin zamani ba da suke inkari cewa wai Abu Huraira ya zai ya hadda ya za a ce an hadda ce abu kaza ko sai a ya Abu Huraira ya musulunta a lokacin Khaibar tsakaninsa da ƙaurin manzon Allah shi bishe bai kai shekara hudu ba to ya za a ce ya hadda hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu yayin da sa Abdullahi bin Abbas sa Abdullahi bin Umar suna na Aisha hadisan su duk gaba da dubu biyu ne to za a ce kuma shi kuma dubu biyar har da ɗari saba'in da hudu to abin da ba su gane ba bai wa Allah ba inda Allah ba ya sata eh kuma sannan yanzu muna faɗar wasu abubuwa ne na karamci na manzon Allah yadda Allah ya yi wa annabi abin da yake so ya roƙi Allah Allah ya bashi ya shafi abu Allah ya tabbatar da abin yanzu a nan ta ce wanda duk yake so kai ya manta abu ya zo da shi aka yi dace sai na wato abu hurera ya cire mayafinsa sai bayar ya sa kawai sai aka manzala yana kamfata yana zubawa yana kamfata ba wanda ya gaba yake zuwa amma dai an ga manzala yana haka daga baya sai dauke ka rungume sai dauka ya rungume yace tun daga ranar ban sake manta komai ba tun daga ranar ban sake manta komai ba to to to a zamanin sahabbai ai an samu wasu wanda suka yi masa inkari suka ce kai abu ne kafa kowa hadda komai a dinga daga bakin ka sai su ai daga Allah ne abu ita yanzu ta nake da mu da ku ni da ku duka jiya muka sallar isha bayan manzon Allah suka ce eh to waye bai ga mu abin da annabi karanta a raka farko da raka ta biyu kowa ya tana sai na manta sai to kaga ni kuma na rike bari ga muku ya karanta kaza a sura ta farko a raka farko a raka ta biyu ya karanta kaza suka ce eh wallahi gaskiya ne to kaga baiwa ce ta Allah yadda Allah yake ba da ita yauwa mutum ya shiga cikin wani abin yana ganin shi baya iya kiyaye komai sai ya dauko takarda to nan ne zai ganin cewa kowa ma haka ne amma a wannan zamanin ai akwai mutanen da Allah ya mutu irin wannan baiwa yanzu mutanen shanakida shankida din nan da ake buga misali yan murtani ai su ma sun isa su zaman tu shaida a yau cewar Allah yana sa baiwa sa inda yaso tunda ana ba da labari mu nan sai manyan malamai sun yi karatu suka zan ce an zo musu sa halil sai ran ta muftasar khalil rijaluhu qalil amma su sun ce mata ne mace koya mata cikin gida murza halil mace tana daka tana karanta wa ushiru bisu bisu hiya aw istu sina ila anna ahada haka zaka ji wa asbir wa atabiru min fahi mafhum shart fakat haka zaka ji mata suna yi wannan abun yaro kan karamin ya haddace sosai kafin ya mafara zuwa makaranta to mu gona sai an je nan ne karshen ma a fito da saraka baiwa ce ta Allah da yake yi an ce an samu wani bawan Allah a irin wannan zamanin nan ba ya je daga cikin shan kida wannan ya je zauna a cikin wato wani shago ƴan China ne suke tattaunawa a junansu sai rikici ya balle shi wannan yana zaune a gurin yana kallon su wannan ɗan China ne wannan ma ɗan China ne ana ta rikici wannan ya wata magana wannan ya wata magana sai da aka je dogon magana ƙarshe dai abu sai aka kotu da aka je kotu za ka ga waye shi da abu sai ya ko wani mutum amma shi baya jin yaren yake ba aka ce a jure shi baya jin yaren ta tana dan shanki da ne aka zo da shi aka ce kai ka ji ne faru ce tun na abin da suka faɗa tun daga farko kuma na haddace amma ban san me ma'ana ba ita wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza har sai dai ka abin da za ka raba ki da a wannan zamanin nan ba aka wannan abu kuma wanda da yake bibiyar kafafe irin na bangarorin shan ida wannan ya san irin wannan abu kaji mutum daya ya haddace kutubu sita baki ɗaya su ya haddace musulun Ahmad dan Hanbali da isnadi da komai amma kawai yau saboda an samu zamani wato sai kuma a tsauko irin wannan bayan Allah madalla cin mutunci gare su Allah ka mana magani ka gyara mana kuma Allah yana da wani abu idan yayi baiwa ga wani kace kai baka yadda ba to dama kai ka haramta kanka wannan baiwa baki da amma an ka bi ka wuya sai kai ma Allah ya ce kai baka to wannan haka abin yake Amin. Abin da ake rawaitowa a cikin wannan mai yawa ne, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bugi kirjin nan na jari dan Abdullahi al-Bajali, ya masa addu'a, an faɗa gare shi, cewa jariri ba ya iya tabbatuwa a kan doki, to sai ya zama to gwanaye a cikin larabawa mafi tabbatuwa a kan doki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi kan Abdurrahman dan Zaid dan Adabi wanda sai dan Umar ya canja masa sunan nan da sunansa Muhammad ibn Zaid ibn Khattab to ran nan kawai sai ana cewa Muhammad sai da an ba magana mummuna sai ce kai ai la ara Muhammadan yusabbu bika daga yau ba zan saka jin Allah ya annabi an fage da kai ba daga yau sunanka Abdurrahman shikenan an canza sunan sai dan Umar kenan yana ne yan shekaru shi kuma wato kishi yake kyawa ne ya addu'a gare shi da albarka da albarka to nan da nan ku sai rinja sai ififici mazaje tulan a tsayi dama an ce tsayi aikin ya rubin kyau ko to sai ififici mazaje a wajen tsayi wata maman da kuma cika fasali kenan da ka rabe mana wa min zalika ma uqiya alayhi min al-quyub ya daga wannan nan ka abin da aka tsinkayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin gaibobi to dama ce mun faɗa cewa a yau a za a faɗi gaibi zai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga masu inkarin cewa manzon Allah bai san gaibi ba wannan ya tabbata kamar suna kore annabta manzon Allah domin karanta a cikin ma'arifa ta annabiyu da ar-rasul cewa annabiyu huwa man adala'ahu Allahu ala gaibihi wa alamahu annahu nabiyyu wato wanda Allah ya san kai da shi a bisa gaibin sa shine annabi to idan ka ce kai annabi ba bai san gaibi ba kamar kana kore masa gaibin yanzu ai kaga a sanin annabi da gaibi isa duk muka imani duk abin da annabi ya faɗa cewa akwai mutuwa wannan kowa ya sani ko ba ko baka yarda da annabi ka san ina babanka ina kakanka to amma akwai tambaye kabari akwai zuwan mala'ika akwai tashin alkiyama akwai mizani akwai hisabi duk wannan daga bakin manzon Allah aka gani sanin sa da gaibi yasa dole aka yi imani aka yarda da shi to wanda yake so ya ce maka annabi bai san gaibi ba to me hikimar sanar da wannan abu ana so a kokwantar da kai kan abin da ya faɗa ka dinga kai kawo kenan muta mutane su dinga kiyayewa a kiyaye Allah ka sa mu dace to za a faɗi gaibu wajen guda 253 a wannan gurin yanzu
wa ma yakun da abin da zai kasance hadisai a cikin wannan babi kogi ne wannan da ba za a riski karu zurfin sa ba ba kuma za a yace zurfin sa ba to kaga wato wannan mu'jiza daga cikin mutozin manzan Allah ne sanannu a yanke mai sabi wadda labarin ta yi sabi zuwa gare mu a bisa tawaturi saboda yawan marawaitanta da kuma intifakin manoninta amsawa waitawa amsa al'adar itila'i amsasun kayan kan gaibu al-imam abubakar yaman hadisi shine muhammad dan walidu alfiriyu yana mai ijaza gare ni kuma na karanta wannan ma amsa wani sa abubakarin ya faɗa حدثنا أبو علي التيسيري أبو عبد الله أبو عبد الله التيسيري يا بدا يا من تدمو حدثنا أبو شيخ ميتي أبو عمر الهاشمي يا من حديثي قال حدثنا اللؤلؤي اللؤلؤي يا من حديثي قال حدثنا أبو داود إنت أبو داود صاحب السنن يا من تمنا قال حدثنا عثمان بن إنت عثمان دم أبي تيمة يا من حديثي قال حدثنا إنت جرير يا من تمنا شيخ مالك مالك عامشو شيخ مالك أبي وائل shi kuma daga wuce mata limani ala ya ce ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin wani bigire bai bar wani abu ba wanda zai kasance a cikin bigiren nan nasa har zuwa tashin alkiyama ba ce manzon Allah ya zantar da shi wanda ya kiyaye ya kiyaye wanda kuma ya manta ya manta hakika sahabbai abokai na wa'annan sun san an yi haka akan samu wani abu minu daga gare shi sai na san haka ni kuma sai in tuna shi in yadda mutum ke tuna fuskan wani mutum idan yau mutum ya fi kwano gare shi sannan idan ya gan shi sai ya gane shi sannan sai wuce fata limani ya ce ni ban sani ba shin abokai na mantawa suka yi ne ko ku a sun kallafa wa kansu mantuwa ne na rantse da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar wani jagoran fitina ba har zuwa lokacin da duniya za ta kare wanda mutanen da suke tare da shi sun kai ɗari uku ko ko sama da haka face wato ya gaya mana sunansa da sunan babansa da sunan kabila ta sa abu zar da jibari ya wada ita jika annabi sallallahu alaihi wasallama ya ban mu babu wani tsuntsu da yake motsa fuka-fukansa a sama fata ya sanatantar da mu wani ilimi ma wuta hadisi in gata sun fitar da jagorori irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanarwa da sahabbansa sallallahu alaihi wasallama na daga abin da ya mutu alkawari da shi na cewa za su yi rinjaye a sa abokan gabarsa annabi ya bada labarin za a bude maka kuma an bude ya bada labarin za a bude kun baitul maqdis a zamanin sayyidina umar aka bude annabi ya bada labarin za a bude yaman da kuma sham da iraki yau duk sun zama gidan musulunci annabi ya bada labarin aminci zai bayyana har mace ta taso da kanta ita kadai da garin hira har zuwa garin makka ba ta jin tsoron komai sai Allah annabi ya bada labarin cewa madina za a yaƙe ta annabi ya ce za a buɗe garin khaibara a hannun sayyidina aliyu Allah ya kare ta gare shi a gobar ranarsa annabi ya bada labarin abinda Allah zai buɗe gare shi daga cikin al'umman nan tasa a nan duniya da abin da za a zo da shi daga wato karanta da kuma yadda annabi ya alƙawarin yace Allah zai ba da dama a raba taskokin da na kisra da kaisara
wama ya hadisu bainahu da abin da yake faruwa tsakanin su na daga bujantunu da sabani da soyayyen zuciya da kuma bibiya ta warkin wanda yake gabanin su da yadda manzon Allah ya bada labarin cewa za a rabu al'umma su za su rabu wato gida saba'in da uku mai tsira daga cikinta shirka ce guda ɗaya ko cewa za su zamanto suna da anmalin shimfiɗu gare su ɗayan su zai yi jifi a cikin wani kayan abin da asin ɗayan ba kuma sai a canja sai a yi wankan yamma a wancan lokacin fasati ake ake wanka amma annabi ke bada labarin cewa wato za a yi za a dinga hawan kan yamma eh wato za ubai ne dai zabatun za a dan aje akushi a gaban mutum wato sannan kuma za a dauke dayar sannan na su dinga yau gidajen sutura irin yadda ake yi wa ka'aba sutura sannan manzon Allah ya faɗa a ƙarshen hadisin ko kuma a yau din nan wato kun fi su alkhairi a wannan lokacin annabi ya ce idan sun tafi suna masu takama ƴaƴan nan na barisa da rum suka dinga yi musu hidima to Allah ta'ala zai raddin ba son wannan ke ta su bai nan gare su Allah zai sallada mafi sharrin sa su mafi alkhairin su annabi ya ba da labarin cewa za a yaki tarkawa ya yaki kuma huzurawa da kuma rumawa annabi ya ba da labarin wato kisra zai tafi da farisa har sai ya zama babu kisra babu farisa bayan sa annabi ya ba da labarin kaisar za ta tafi har sai ya zama babu kaisar bayan sa ya ba da labarin cewa ita rum ba zama tuma abota karnin nika har zuwa karshen lokaci annabi ya ba da labarin cewa wato za a sami masu girma za su dinga tafiya eh fal amsal sai kuma masu girma ne nasu daga cikin mutane a ce wani ya rasu wani ya rasu ana ta ana ta raguwa ana ta rage al'umma annabi ya ba da labarin cewa zamani zai zama ya kusanci juna annabi ya ba da labarin cewa Allah zai karbe ilimi annabi ya ba da labarin cewa wato fitina za su bayyana wal haraji da kuma yaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada kai tan laraba ga wani sharri wanda ya kusance wanda ya kusanta sannan manzon Allah an nade kasa gare shi an nuna wa manzon Allah gabashin duniya da kuma yammacin duniya wa sayablughu mulku ummatihi ma zuya lahu minha wannan bauta babban mujahidu manzon Allah yau ba shekara dubu da ɗari hudu annabi kisa an nuna min gabashin duniya da yammacin duniya kuma musulunci zai mamaye wannan gabashin duniya da yammacin duniya amma annabi bai ce daman duniya da hagun duniya ba wanda anan arna suka fi yawa kuma yau shekara dubu da ɗari hudu annabi ke ba da wannan labarin yau kuma gashi zahirin abin da yake bayyana kenan a duniya ولذلك to dan haka ne kanat imtadazu mashayikh wal magharibi musulunci ya zama ya miku a gabas da yamma ma baina ardul hindi tsakanin kasar indiya wanda shine ya kasar mashariki can karshe a gabas ila bahar danja har zuwa kogin nan na danja haisu la imarata wara'ahu gurin da babu gine-gine a bayansa wannan nan da kuwa shi ne abin da wata al'umma wata mallake shi daga cikin al'ummai ba ita amma ta ga musulunci bai miku a yammaci ba ko kuma a hagu na misalin haka da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi la ilalu alil garbi ma abota algarbi ba za su gushe ba suna masu rinjaye akan gaskiya har a yi tashin alkiyama malam ibn al-madini ya tafi cewa ahal garbi din nan wai larabawa ake nufi domin dai su ne ababen keɓanta da sakai da shayarwa bilgarbi da guga wanda shi ne addalu guga da wani wani fito dama ita dalu ita wato garbu tana da ma'anoni da yawa ko mai makama ya kasu guda hudu cewa akwai guga akwai kuma bako akwai gari akwai faduwar rana dukan su ma'anar su to sai shi irin madini zan dai wasu malaman namu suna cewa anya wannan ba ta su banci bane kuwa an ce la ya zaba ahli gari ai ban afile shi mutanen ne musun duniya mu kenan ko to zan ce a laraba ake nufi لأنهم المختصون بالسقي بالغرب سواك سواك سواك سن sun fi bantuwa da shayarwa da guga amma wani yau da madini ko ya tafi zuwa cewa su mutanen magarba ke nufi ai ya ma zo cewa la ya zalu ahlul magribi karar kenan kama fil hadisi bi ma'ana kamar yadda a cikin hadisi ma'anarsa aliyu da qari a cikin sharhi na ashfa ya kawo wani hadisi ita sai dai ba a san inda ya zo ba amma ya same shi da wajen malamansa cewa hadisi ne an malikin an nafi an ibn umar cewa manzon Allah sa yana cewa wato akwai wani gari a yammacin duniya ana kiran wannan garin fa ba za su gushe ba zahirin alhaqi hatta ta kumsa suna masu rinjaye la yadurruhum man khadalahum hatta ta kumsa duniya har ta tashi ba za su gushe ba suna kan abin da yake na hakika to kuma idan aka duba za mu ga hatta irin magarbin a yau wanda shi ne maroko za mu ga tana kan wannan ƙa'idodin da ake faɗa ba gurin da ba a girgiza ta akan barin ɗarika ta sufanci ba akan barin wato mazhaba ta malikiya ko mazhabar wani shiri daga cikin malamai ba ba wani garin da ba a girgiza shi game da barin aƙida ta shari'a ba irin wannan garin za a same shi cike da aƙida ashariya da kuma mazhabar malikiya da kuma sufanci da fatanci. Ya ba cikin wani hadisin daban daga ruwaya nan ta biyu ma mutal bayi biyu. Yace wasu al'ummai ba za su kushe mana cikin al'umma ta masu rinjaye a bisa gaskiya. Masu rinjaye ga abokan gaban su. Har sai lamarin Allah ya zo ke musu suna nan a haka. Sai aka ce ya ma'aikin Allah. a ina wa'annan mutane suke sai ce suna nan a baitul maqdis filastin kenan wa akhbara annabi ya bada labari ne mulki bani umayyata da mulkin nan na bani umayya da kuma wato jibantan nan walitin nan na sayyidina muawiya har ma manzon Allah ya masa wasiya a randa annabi yana yin alula sayyidina muawiya yana zuba masa ruwa yana wanke jikin sallallahu alaihi wasallam sai ce muawiya randa duk ka samu shugabanci to kai adalci a cikin sa kaga tun daga nan sai na mawai to tun daga nan na san cewa sai na yi shugabanci tun da annabi ya ce min in kai kaza kai kaza to zai yi kenan da kuma wato lokacin da annabi ya ba da labarin cewa bani umar ya ce za su rigi dukiya Allah ta zama su mai kewaye a junan su annabi ya ba da labarin cewa 'ya'yan abbas za su fito da raya ta sudi da wata wato tutoci bakake wa mulkin abahum ma malaku za ku musu mallaki irbanyin abinda bani umayya suka mallaka manzo Allah ya bada labarin fitowar mahadi annabi ya bada labarin abinda zai samu ahalin gidansa da kuma wato karkashin su da za a yi wata shirhidiyim da kuma zautar da su da za a yi shiga garuruwa manzon Allah ya bada labarin cewa za a yi wa sayyidina Ali shahada har ma manzon Allah ya ce wato ashkal akhirina shine alladhi yakhdhu hadhihi min hadhihi shine wanda zai dansasa zai lanyata hadhihi min hadhihi ma'ana je manya sai da ali da kansa ai ma'ana wato geman wato geman ya sa kansa manzon Allah ya ce sai da ali shine mai rabon wuta masoyansa za su shiga aljanna makiyansa ma za su shiga wuta fakana fi man imam alkali ya ce daga wanda suka gaba da sayyidina ali alhawarij akwai hawarijawa annati da kuma wato nasibawa wanda su da ma addinin su kan sayyidina ali ne Allah ka mu da su wada ya fitun da wasu jama'u mimman yunsabu daga wanda ake jingina su zuwa gare shi wanda su ne rafibawa kafaru wanda su kafarta ma sayyidina ali suka yi wa qala eh sun ce me yasa ya zauna ya yadda ya bi sayyidina abubakar ya bi sayyidina umaru ya bi sayyidina usman shi ma kin ya kasu da yayi sai suka kafa sayyidina ali Allah ya yi kuma wai masoyan sa ne na soyayya kake ah to
wa qala yuqtalu usman yace a yuqtal usman annabi ba da labarin za a yi sayyidina usman shahada wa huwa yaqra a lokacin ya karanta alqur'ani wa anna allah Kuma cewa Ubangiji ya kusanta. ki sanya masa wani tufafi wa anna kuma cewa su suna nufin sai sun cire ta kuma sha'anin da lamarin jinin sa zai zama ya yi dugo a zabarin Allah ta'ala wasa ya kafi ka hukun lahu wa anna alfitana manzon Allah ya ba da labarin cewa fitintunu ba za su tabbata ba la tadhhabu ba za ta bayyana ma dama umar mutukar sai da na Umar yana nan da rai wa bi muharabati jubayr li aliyin a sai na Umar inda yana da rai ba kai fitina ba shi sa lokacin da aka samu wani mutum mai suna Sabiu a zamanin Sayyidina Umar ya fito yana ya aqidar cewa mutashabihatu ar-rahmanu al-arsh sawa yake tambaya da irin su alama farratu bi billahi da irin su billahi fawqa aydiyya da irin su wa ma ramata izra mata walakin Allah rama da makamanta irin wannan sai aka kawo labarin gaban Sayyidina Umar sai ta to a kirawo shi aka zo da shi yace ya sunan kaje sunana sabibu yace sai ko sunana umaru eh na ji kana tambayoyi akan abu kaza da abu kaza yace kwarai kuwa to kaga ya kira shi dama ya sa an ajiye zarbar da biyu sai na umar sa ai tashi aka dinga dukan wannan mutumin akan sai da kan nasa ya jini sai to a kulle shi kar a sa magani ka ai komai sai da kan ya kame shi a fito da shi aka fito da shi aka sake tanadin zarbar da biyu sai ce wannan ba yace sake buga zan yi a gurin da na daga sai ta umaru in dai so kuke yi ka kashe ni to bismillah in kuma so kuke yi kai magani na indina abin da nake tuna dina ita sai ba abin da yake so kenan daga yau kakka sake bada fatawa kakka sake neman fatawa kowa ka zauna a gida matarka ma iyalanka ba za ka ba su fatawa ba haka ba ta wannan eh saboda haka a wato duk wanda ya fito da irin wannan farna irin ta sabibi ko da ta saba to abin da ya kamata ya basu kenan a zaune da shi a cikin gida a hana shi motsi wannan shine kaida Allah ya samu dace Mm. Amin.
wa bi muharabati jubayr li aliyin da kuma annabi ya bada labarin cewa sayyidina Zubairu dan Awwamun zai yaki sayyidina Aliyu wa bi lubai kilajira aw abi da kuma annabi ya bada labarin cewa karnukan nan na Hau'abu za su yi haushi a sashashin matekunsa wa annahu yuqtalu hawlaha qatla kathira cewa kuma za a kashe awa- ababen kashewa masu yawa a gefenta sannan ta zama ta tsira bayan ta kusanta wato ta shiga cikin wannan yanayi fa na ba ala aisha ta sai ko wannan karnuka suka yi wannan abin da suka yi a bisa na aisha Allah ya kare da gare ta inda kuru yayin fito wannan tata zuwa ga basra wa anna ammaran ta manzon Allah ya ce sai da ammaru kan yasuru wato al-qadal bagiya sune wayanda za su shahada gare shi
faqatalatu ashabu mu'ad sai mabiya imamu na sayyidina muawiya sai kashe shi wa qala li abdullah bin manzon Allah ya faɗa ga abdullahi dan zubairu wailul linnas min kai san mutane da gare ka wa wailul lak min kuma kai san ka gaban mutane wa qala fi qudman ya faɗa a cikin uzmanu ajiza da ya gaya masa wancan magana cewa wai laka min nasu wai nasu ninka sai zamanto ba a iya fuskantar gaba da gaba a yaki da shi saboda sarfantaka an tambayi muhallabu dan abi sufra ɗaya daga cikin manyan shuja'a aka tambaye shi wai man ashjul arab a larabawa waye ya fi sarfantaka ne sai ya irgo mutum uku na zamanin sa sai ya faɗa sai mai diji shi a to ai ba mun kasa abdullahi ibn zubair ba sai ta ina ɗauka a cikin mutane ake tambaya ta shi wannan mun ɗauka ba mutum bane saboda abin da yake yi yadda yake shiga cikin mayaka a shiga kuma a mutu shi to ina ɗauka iya mutane na tambaya sai na ga maka iya mutane amma an kace hada shi to sai a sa shi da jagora eh annabi ya faɗa a cikin uzmanu wa qad abla ma'al muslimina wato yayi bala'i kyakkyawa tare da musulmai innahu min al-nari sai annabi ce kuma wannan dan wuta ne ga shi ya jefa ya cikin musulmai yake yana yaki yana shiga kafare yana duk da ya shiga guri sai a ga kawunan kafare na faduwa amma annabi ya ce innahu min ahlin nari ba ta ce innahu kafirun ba a innahu min ahlin nari kuna ka farkon ba tsakanin a ce wani dan wuta ne ko wani kuma kafiri ne kafiri shine wanda ke halin biya amma dan wuta kowa wannan zai fita daga baya to sai ce wannan dan wuta ne eh to ya aka yi sai fa je kashe kasa ba da Allah ya ce wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika udwanahu fa sawfa nuslihi nara wa kana dhalika Allah yajira saboda haka wanda ya kashe kansa ba kafiri bane dan wuta ne yawwa Allah ya samu dace kuma ya mutu ne cikin zunubi wa man yamutu wa lam yatub min muzrihi fa wud ila Allah jami'a amri kar mutum a ce a wanda ya kashe kansa ya ya mutu kafiri wannan ba gaskiya bane eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wasu jama'a a cikin zakon sayyidina Abu Hurairata da samuratu dan jundubin da wuce masa yamani annabi yace na karshen ku rasuwa a cikin wuta ne sai jajin sai kawai sai yana tambaya sa jaji sai samuratu ya zama to shine na karshen sa rasuwa ya tsufa har yakishin tsufa ya kama shi sai ya zama to wato ya kone da wuta wato sai ki fada cikin wuta ya koyi a cikin tafiyar a ce abinda annabi ke nufi shine asirun mautan ya mutu fil nari shine ma'anar sa kawai ba wai dan wuta bane ba eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada a cikin wato sayyidina Ahmad al-Gafilu salu zawjatahu ita ku tambayi matarsa anu gare shi domin dai na san annabi ya ce domin shahidi ba a yi masa wanka amma na ga malaiku suna wanke shi sai ko suka tambaye ta sai take cewa ya rasulullahi wallahi ya fita yana mai janaba ne wa ajalahu al-halu hali ya gaggauce ta amsa wanka suna ji annabi an sa ce hayya alal jihad sai bar abin da yake kawai fito ba zancen wanka ba an dawo ai eh to shine mala'iku suka karrama shi ake masa wanka na musamman wankan da ba ya tafi shi sannan kuma an ji an kai shi kabarinsa to wayannan ba jama'a sun ne sabon manzon Allah wanda ko me suke annabi yace ga yadda za a yi haka ba amma yanzu mun yi mutunci a wannan zamani mu zama to ba mu da karan bara sai sabon manzon Allah ba mu da abin da zamu rena sai sabon annabi kaga kiyama ta tafi ga dangaren jama'a alaikum anfusukum la yadurrukum man dalla idan taritum fa saboda annabi ya ce idan san ba akhiru hadhihi al-ummati awwala fanta dir sa'a kiyama ta tafi Allah ka samu wani lafiya Kala Abu Sa'id Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda gare shi ya ya fada wa wajadna ra'sahu sai mun sami wato kansa yana daga garuwa manzon Allah ya fada yace hali banti a Quraishawa yake walan yazala hada al-amr fi Quraish wannan lamari ba zai kushe ba a cikin Quraishawa mutaka sun tsaya da addini wa kala ya fada za a samu wani makaryaci a cikin sakifa da wani mai halakawa da sai malamai sa gansu su ne hajjaju da kuma mutar lansi mutar sakafi manzo Allah ya ce musailima Allah bai soke shi ya ku soke shi manzo Allah ya ce na Fadima ita ce farkon ahalinsa saduwa da shi Ike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi gargadi da rinda. Manzon Allah ya faɗa cewa halifanci bayansa zai kasance shekara talatin. Sannan sai ya zamanto mulki. Ta sai ta zamanto kamun bi kazalika haka. Ta kare da mutanen sa sai na Aliyu Allah ya kare da Hassan nan sai na Aliyu Allah ya kare da gare shi. Wakala ya faɗa. Aji ga wannan lamari. ya fara annabta da kuma rahama to anan dai aka cika dari cif a cikin wato gaibu na manzon Allah da alƙalmi kawo sannan daga nan ya zamanto rahama da kuma halifanci sannan sai ya zamanto mulki a wato na zalunci sannan sai ya zamanto girman kai da kuma wato jabaruti shi ma girman kai da kuma barna a ban kasa a cikin al'umma manzala ya ba da labarin shanun uwaisul karni annabi ya ba da labarin wasu sarakuna wanda za su dinga jinkirta sallah gabarin lokacinta annabi ya faɗa cewa a cikin al'ummarsa za a samu makarita guda talatin a cikin akwai mata guda hudu ya zo a cikin wani hadisin daban za a samu wasu dajjalai makaryata guda talatin makaryata ɗaya daga cikinsu shi ne babban dujal wanda ake jira na tashin alkiyama dukkansu za su dinga sare ba ga Allah da manzon Allah wa kala manzon Allah ya faɗa wato ajamawa ya kusanta su kasance su zama sun yawaita a cikin ku suna cin alheran ku suna kuma tsarin wuyayen ku alƙiyama ba za ta tashi ba ita har sai an samu wani mutum daga cikin kaɗana ya dinga kora mutane a wato zuwa wato mutane ya ya kudin kora mutane zuwa gaba to kila wancan ruwaya da aka faɗa shi an an yi sarrafi kuma al'ajamu ajama su yawaita a cikin ku su ne turawa ya akulu na fayaku suna cin dukiyoyin ku wa ya dirbu na rikaba ku suna suna karkashin ku to shine abin da yake faruwa ku a yau wa qala manzon Allah ya faɗa shayyan ku shine karni na sannan wanda suke bin su sannan wanda yake bin su sannan wasu mutane su zo bayan haka su dinga yin shaida ba ma nemi shaidar su ba su dinga yin ha'inci ba amince musu ba su dinga yin bakance ba sa cika alkawarin su sai a ga ƙiba tana bayyana gare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu wani zamani da zai zo Fati wanda zai zo bayan sa shi ya shari da gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace haraka al'ummata ta tabbata a hafsa hannun wasu ƴan ya wato ƴan samari daga Quraishawa sai na Abu Hurairah ya faɗa me rawaito wannan hadisi ita wallahi da na so sai in gaya muku su su ne ‘ya'yan wane da ‘ya'yan wane manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin bayyana ƙadariyawa da kuma rafibawa to ga magana da muke yanzu annabi ya ba da labarin mutan farko mutan ƙarshe za su dinga zagin mutan farko eh yanzu makaranta fiyayyen ƙarni shine zamani na sannan wanda yake bin sannan wanda yake bin sannan to yau kuma za ka ce a wannan zamanin wai abin takaici ma amma ƙauye irin Kano sannan kuma irin gari irin namu nan wai kake cewa sai ka rushe duk waɗannan aikin sabon manzon Allah yanzu a duniyar musulunci ma in ba dan Kano gari ne mai albarka ba da Allah ya sa akwai bayan Allah da suke masa hidima ai sai a ce ma amma ba ma na na kasa ba na duniya ba ita ce to yanzu ka zai ka rushe sayyid bukhari ka rushe sayyid muslim ka rushe duk sabon manzon Allah to iya garinku ya zama sauran kasashen musulunci da ake addinin addinantuwa da su wannan ya zama wasa ya kamata masu hankali su amfani da hankalinsu Allah ka bada magani annabi ya bada labarin karancin mutanen madina har sai sun zama to kamar gishiri a cikin abinci lamarin su bai gushe ba ita badali na baya baya har sai da zaman to babu jama'a gare su annabi ya ba mutanen madina labari cewa za su samu za su haɗa san kai ba da bayan ƙwarar manzon Allah annabi ya bada labarin sha'anin hawarijawa da sigogin nan nasu da wannan tauyayye wanda ke cikin su mai suna harkusu nan zuhair tamimi annabi ya bada labarin cewa wato alamar su attahajiku shine aski sannan za a ga masu kiwon nan na dabbobi sun koma su ne shugabannin mutane matsaraita alhufat marasa ta kalma za a gan su suna gagga suna yin wato ya tabaruna suna yin tsere a cikin gine-gine. Sannan wato ita kuma ku yanga za ta haifi uwar gidiyarta. Sannan cewa ƙwarai da kuma ta tarkiya na yaƙi ba za su yaƙi manzon Allah ba har abada. Kuma cewa manzon Allah shi ne zai yaƙe su.
akbara bil mauta annabi ya bada labarin wasu ba'da fati baitul maqdis annabi ya bada labarin wasu mace mace wanda zai gamance bayan fatau fatau baitul maqdis wa ma wa almin sukunal basra da abin da annabi ya alƙawarta na daga zaman busra wa annahum yabzauna annabi ya bada labarin cewa za a samu wasu mutane za su yi yaƙi a cikin kogi irin mutuka kai ka ta sarakuna kan gadajen su wa anna dina annabi ya ce da shi addini law kana manudan bisurayya da ya kasance abin ratayawa a cikin tauraruwan nan surayya
la wurijalu da wasu wurare sun same shi daga cikin mutanen nan da farisa wa hajat wata rana iska ta taso a cikin yaƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa hajat li mauti munafiq wannan iska ta taso saboda mutuwar munafiki falamma rajau ila al yayin da suka dawo zuwa Madina wajadu zalika sai ko suka samu haka cewa rifa'atu dan zai dan tabutu ne mutu munafiki ne kuwa Mhm.
wa qala li qaumin manzon Allah ya faɗa ga wasu mutane daga cikin abokan zamansa dirsu ahadikum yace girman haƙorin ɗayan ku a cikin wuta a adamu min shi ya fi girma fiye da dutsen Uhudu qala abu abu da yadda Allah ya kare yadda gare shi ya faɗa fa dhaba li to sai mutanen nan suka tafi duk gaba ɗaya suka rasu ya anima yana nufin sun rasu wa baqiyat ana wa rajulun sai ya zama daga ni sai wani mutum iraki wa qutila murtaddan yawmal eh yamama shine Rafal dan Mubuwa sai a kan shi wato yana mai ridda a ranar yakin Yamama to sai hankalin Abu Hurairah ya kwanta Mm.
wa alamatin lati galla hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari da wanda yayi gululi na wato tsakiya a an ji yaki an dawo kafin a raba ganima sai bai dauka a ciki eh to shine man ya galli sai magallo mai kiyama mm min garaji yahuda daga tsakiyar nan ta yahudawa ko ujidan sira to da aka duba cikin karafka wanda annabi ya faɗa ya ka samu a cikin ta wa bil ladhi galla da wanda ya gulu nan na ashamar ta mayafi wa haythu da kuma wato inda take wa naqatu hina da taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ta bata wa kayfa ta'ala da ne da sai tara ta bishiyar da bishiya ikilan da kama zurinta wa bishan kitabiha annabi ya bada labarin sha'anin littafin nan na Harib dan Abi Balta'ata wanda ya rubuta zuwa ga mutanen Makka kadiyati annabi ya bada labarin kabiya nan ta Umairu tare da Safwanu hina sa yayin da ya sirra da shi wa shara har ma ya masa sharadi ala qatlin a cewa zai yi butanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama lamma ja'a umayrun nabiyya yayin da Umairu ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasidan yana mai nufi da kasali ga yin hutanci gare shi وأطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsin kai da shi kan al'amarin da kuma wannan sirrin sai koyi musulunta وأخبر بالمال الذي تركه عمه Hmm.
عباس annabi ya bada labari da dukiyar da amman sa Abbas ya bari رضي الله Allah ya kare da gare shi عند أم a wajen matarsa Ummul Fadli بعد أن bayan ya boye shi قال ما sai ce da manzon Allah wallahi ba wanda ya sani gairi in ba ni ba gaira har sai ita وأسلم nan da nan ko sai Abbas ya musulunta ko in ce sai ya bayyana musuluncinsa kamar da matan musulmi ne kafin lokacin Mhm.
وعلم بأنه سيسأل أبي بن كلب manzon Allah ya faɗa cewa zai kashe ubai dan halafin وفي عتبة من أبي annabi ya faɗa a cikin wasu dan man abi lahabin أنه يأكله كلب cewa karan ubangiji ne zai cinye shi وعن مشاري annabi ya bada labarin makwantar mutanen badar وكان da ya kasance rikata annabi ya faɗa وقال annabi ya faɗa a cikin sai da na hasan إن إبلي هذا haƙiƙa wannan dan nawa shugaba ne وسيسلئ الله da به sannu Allah zai gyara da shi tsakanin jama'u guda biyu ولسعد ya zo ga sa'ad dan abi waqasin لعلك تكذب sai yi za a bakka ba rasuwa za ka yi ba yanzu حتى ينتفع بك har sai أقوام wata jama'a sun amfana da kai ويستدل بك wasu آخر kuma sun cuci da kai وأكبر بقتل آل annabi ya ba da labarin wasu kisan da aka yi wa ahalin mutata يوم a قتل ranar da aka yi musu wannan shahada وبينهم tsakaninsu kuma wasu tafiyar wata guda ne bari ma ya fi haka eh to yau nan nan mun samu ɗari biyu kenan da gaibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mm.
وبموت annabi ya ba da labarin mutuwar nan na najashi يوم a ranar da ya rasu وهو shi najashi fa yana can garin sahabata وأخبر فيروز annabi ya ba wa fairuz labari إذ
yayin da ya zo masa ina mai dan aike daga kisra eh da mutuwar kisra wai lokacin da ya ga saka dan manzo Allah kisra annabi ya daga ce Allahumma mazikhu kama mazaka a yani risalati au kama qala sallallahu alaihi wasallam nan da nan kuwa sai a ranar shi dan sa dama ya neman shugabanci Allah Allah yake uban ya mutu ya hau shugabanci so da kace yace ya san uban wato sau da kace yana ta kokarin sai masa wannan abu sai ya fuskanci abin da dan yake nufi sai je taskarsa sai ya samu guba sai zuwa ta cikin kwalba sai ce wannan maganin karfin gaba ne domin ya san san nasa mazanaci ne sai ajiye a ciki sau da haka a wannan daren shi wannan dan ya kashe uban bayan ya kashe shi sai kuma ya hau kan gadon karaga so da shi kuma a wannan daren washe gari da ya je duba ya ta tura wa duk wayannan sauran manyan yana ta duk wani bafadi ko wani abu zai karɓa a waje na shi kuma a lokacin da aka turo takardar nan sai annabi sai bayan bayan ya yaga takardar manzo Allah sallama wai sai ya turo a je a taho da manzon Allah sai ya tura Fairuz shi Fairuz kamar wani gwamna ne na wani gari wanda yake kusa da Madina yaje tura annabi shikenan Fairuz ya zo yana zuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ka bata wa kisa rai to da kai kuma ya zo a tafi da kai annabi da dalila ta fice da kai za ka to annabi babu rikici sai su kai hakuri mana a zo kai to tafiya doguwa yau kuma gobe yau yau ina tafiya ka samu gudi ka samu gudi ka kwana gobe sai a san yadda za ka shikenan bayan an wayi gari sai zo sai to kwana zo tafiya zaki yace wai ga me kake ne a ce ma Allah ya kashe kisaran naka ya mutu ce ya mutu ita to falwaran naka yanzu idan na je na tabbatar da kuma abin ya ƙari kenan to so da ka je ina cikin haka ana tattaunawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai aka aiko takarda ashe dan kisra ya hau mulki ya turo a karɓi bai'a sai aka aiko da Fairuz ya karɓi bai'a a wajen dan kisra sai ta to da waye kamata mu karɓi bai'ar nan shin bai'ar annabi ya kamata mu karɓa da shi fara babu labarin mutuwan nan ko bai'ar dan kisra nan da nan ku sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karɓe shi to wannan shine a wato mutumin da ya zo farauta sun aka farauta shi eh irin irin irin yadda aka yi malikul dan dinarin ko malikul dan dinarin gidansa aka shigo farawo ne shigo gidansa shi ya dauka gidan malamai kudi ne a ciki da ya shigo gidan cikin dare kawai sai sai sai sai ji malamin yana sallah ya aka yi sai nan da nan kira shi kai me ka boyi to sai kwarjin malamin ya kama shi ya ce wallahi akar maka Allah sata na zo yi shi a sha a'udhu billahi istighfar sai na kana masa istighfar yi kaza sai lakana masa ya ayola ya ayola ya komai aka shirya aka yi abubuwa da asubahi sai ga malam ya fito masallaci tare da bawan Allah suka ce malam ai mun ga kare kullu gida ya haka kace za ja'a yasiduna fasiduna zuwa ita faroshe mu muka faroshe shi kuma to haka ake bukata eh amin amin wa akbara abadan annabi ya bawa Abu Zaran Gifari ya annabi ya bashi labarin cewa ba a kore shi kamar kana irin yadda ya kasance manzo Allah ya same shi a cikin masallaci yana mai rinsawa sai ya ce da shi ya za ka yi idan an fitar da kai daga wannan masallacin sai ya ce zan zauna a cikin masallaci mai alfarma kala sai ya ce sai idan an fitar da kai daga cikin garin masallacin ya za ka yi karanta hadisi da tsayinsa annabi ya ba shi labarin wato rayuwarsa da zai shi kadai abu zan gifari wa mutu yiwa da kuma wasu shi kadai jama'a wannan fa misalin da muka bayar ta zama malik dan dinari wallahi shine abin da ya zama wajibi ga dukkan al'umma su zanga aiwatar ya zama to da halayen mu zamu ja mutum daga mummunan hali zuwa kyakkyawa yawa idan musulmi ne idan ba musulmi bane ba musuluncin mu da halin mu ya gashi wannan shine abin da sabon manzo Allah ta ringa yi hatta kasar nan tamu an shigo musulunci an ce an shigo musulunci ne a kasar mu a garuruwan mu ta hannun yan kasuwa yanzu dan kasuwa ba gani yake kawai shi neman riba yake yi ba amma duk da haka zai zo ya kasuwancin nasa amma kyakkyawar ɗabi'a sai ta karɓa addinin sa to ta haka ringa yi shehu ibrahim Allah ya da shi ayan ya da shi ma wani barawo ya shigo gidansa ya gama tara kaya sai aka zo ana ta yi an kama barawo shehu ta kawo shi aka zo da shi kai ba ya sunanka abu na farko sai sunansa Muhammadu yace subhanallah yace Muhammadu bai saka yace wallahi ba naka bane duk wannan abin da ka dauka naka ne ka rike din naka ne nan da nan ce kai ba ma ba za a bashi haka ba kowa zai kawo hadiya aka ta kawo hadiya duk gidan sai da aka tara masa dukiya mai yawa yace daga je naka to daga nan ya basata ka daga nan ya basata kila ba an ce ya zo mukaddami ma na dari ka da biya haka ake yi a ja mutane da hali Allah ka sa mu dace amin
واخبر ان اسرع ازواجه به لهوقا annabi ya bada labari cewa daga cikin matakunsa mai gaggawar rasuwa da shi adwaluhunna ita ce mafi tsayin sa hannu kanat na annabi ya wani ta kasance saboda tsayin hannunta da sadaka wa akbara annabi ya bada labari cewa za a yi wata yadda na husaini wato za a yi mashi hada da fi wanda shine karbala karbin mubala'un kenan
wa akraje manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da turbaya da hannunsa wa qala fiha har ma yace a irin wannan turbaya za abin ne jika na sayyidina Husaini mm
wa qala manzon Allah ya faɗa a cikin zai dan suhana yasbiqu udhun min yace wata gaba da gare shi za ta riga ya zuwa aljanna wa qudiya sai aka yanke hannunsa a wajen jihadi wa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wayan da ta kasance tare da shi a gogon hira usbud yace usbud ka tabbata ya kai gogon hira inna ma alayka domin dai annabin Allah ne gare ka da kuma siddiqi da kuma shahidi wa qutila ali sai aka yi wa su da shahidai sai aka yi wa sayyidina Aliyu shahada wa umaru da sayyidina Umaru da sayyidina Usmanu da Talatu dan Ubaidillahi da Zubair dan Awwamin wa ina Sanu dan Aliyu Qasim shi ma aka soke shi ko kuma aka yi masa dawo ne Allah ya kare daga shi Mm.
وقال لسراقة كيف بك manzon Allah ya faɗa ka surakata yace ya za ka samu kanka idan ka samu ka kwandage na sarkin kisra annabi ya gaya masa za a yi haka eh
فلما أتي بهما to har manzon Allah ya kaura ba a sa masa ba amma lokacin sayyidina Umaru sai ga shi an zo da kwandage sarkin kisra sai manzon Allah ce sai na murci a kirawo shi aka kirawo shi wannan surakata to sai ya sanya masa wannan kwandage wa qala sai ke cewa الحمد لله الذي godiya ta tabbata ga Allah wannan da izare wannan kwandage ga kisra وألبسهما ya kuma sanya wa suraka dan maliku dan dushirin
وقال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a gina wani birni بين tsakanin wato kogin nan na Dijila وجدين da kuma Dujailu da Qudrabulla da kuma Surata تجبى إليها خزائن الأرض za a dinga janyo tukokin kasa zuwa gare ta يكتب بها za kuma a kitse da ita يعني بغداد ina abin garin Bagadaza وقال وقال يا فدا.
في هذه الأمة رجل annabi yace da sannu za a sami wato wani mutum a cikin wannan al'umma قال له ana cewa da shi Walidu هو شر لهذه shi ne الأمة bin sharri ga wannan al'umma fiye da fir'auna daga cikin mutanensa وقال shi ne mai buɗe qur'ani wa samta huwa khaba kullu dabbarin anid eh wai wai wai fa aliye da qur'ani ana budewa abin da aka fara gani wai kawai shi kenan shi za a amfani da shi eh to kawai yana buɗewa sai ga an rubuta wa samta huwa khaba kullu dabbarin anid kaga ai kenan yi wa kansa dama da ba hana istiqsami bil azami ba to shi da yayi wannan abin sai abin ya bayyana gare shi sai da shi qur'ani sai dai sa shi a cikin wato bishiya sai da ko kibiya irin ga harkar Qur'ani to shine bi sharri daga wannan al'umma ta Fir'auna eh yana cewa tuhaddiduni bi jabbarin anidin fa ha an na'am ana zaka jabbarun anidin wai yake ga Qur'ani ba idza ma jita rabbaka yawm hasrin fa qul ya rabbi man zakani walidu eh wai wai wai in ka ji kiyama wai Qur'anin ke ba sako wai ka ga ubangiji ka ce ya rabbi man zakani walidu walidu ne ya ya ya gashi to shine Allah ya faɗi da mu wannan abu ka san irin wannan ai ba ba cikawa da imani ba gamawa lafiya
وقال لا manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kiyama ba za ta tashi ba حتى تفتتر فئتان har sai wata jama'a biyu sun yi sun yi yaki wanda da wasu su zaman towa irin guda ɗaya ce وقال manzon Allah ya faɗa ga sayyidina Umaru a cikin sahabi dan Amrin عسى أن يقوم مقام ya kusanta ya tsaya wani wani bijire wanda zai faranta maka ya sayyidina Umaru مكان كذا to hakan ya kasance قام بمسكتة sai tsaya a Makka قام أبي irin matsayin sayyidina Abubakar يوم بلغه الموت yayin da kauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai san musu وكتب sai ya رسالة mutu ba خطبته a tarnin hudu ba sai na abubakar ya yi وثبته ya tabbatar da su وقوى ya kuma karfafi wato zukatansu وقال لخالد manzon Allah ya faɗa a salihu yayin da ya aike shi zuwa kuka yi diru إنك تجد ita za ka samu shi wannan sarki yana yana farauta fauna ووجد هذه za ka samu wayannan al'amura gaba ɗayansu في حياته a cikin rayuwar manzon Allah da bayan kaura ta sa كما قال irin dai yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa إلى ما أخبر به
ya zuwa irin abin da abokan zamansa suka ba da labari na daga sirrikansu da ba da lamarinsu da irin abin da ya sun kaye gare su na daga sirrikan na munafukai da kafircinsu da abin da suka bala biyu a cikin annabi da abin da suka bala a cikin muminai har sai da kafirai suka zamanto suna faɗa ga junansu sai faɗa ga abokinsa ya ce kai shiru na rantse da Allah kai ko da ban Allah ba zai ba annabi labari ba wallahi duwar waɗannan na makasa ba annabi labari an sanar da sanar wannan ta annabi da sifa sihiri wannan da labi dan hasan yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da kasance wasu a cikin talgeshe da kuma mushahadacin abin tashi kai a cikin raritan nan ta na halittun rarita ta wato a dabino na namiji. Sannan kuma an sanya wannan abin a cikin rijiyar zarwana. sai ya zama tsirin yadda annabi ya faɗa aka ji aka samu abin amsa wannan sifa da irin yadda manzon Allah ya sanar da Qurayshawa cewa wato ita wannan gara ta ci abin da ke cikin takardar tasu wannan da suka game kai da ita abu sabani hashim suka yanke rahimahum wato wato zumunta da ita وأنها أبقت فيها كل اسم لله sannan ta wanda da duk sunan da zaman tuwon Allah fiya a cikin ta za ka same ta kama ta alheri yadda aka faɗa da zuban nan ta wannan ta sa da kafaran nan na gurin tawa baitul maqdisi yayin da sun sare ban tashi a labarin nan na Isra'i da kuma wato sifan nan ta sa iya sifan tashi irin yadda manzon Allah ya faɗi sifar wanda ya san shi bi irihim da yadda manzon Allah ya gaya su wannan ayar rakuman nasu wannan da manzon Allah ya fiye haka yana ta a cikin tabarkin sa da kuma ya musu gargadi da cewa za su zo lokaci kaza duk wannan ya kasance irin yadda annabi ya faɗa zuwa abin da annabi ya ba da labari da shi daga farar abubuwa wannan da ta kasance wannan da wato wato walam ta ati badu bar zo ba daga cikin ta a cikin ta akwai abin da magabatin ta ya ya bayyana kamar fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace rayuwar baitul maqdis shine rushe wannan ta yasri ba yace kuma rushe wannan ta yasri ba shine fito wannan ta almalhamati wato fitowa ta yagunguna. Fitowar yagunguna kuwa shi ne buɗe garin Kustantiniya. Sannan annabi ya ba da labarin wato alamun tashin alkiyama da ayoyin nan na sabaka ta ta da ambatan ɗaya takaddu da tashin alkiyama da labaran nan na alabarar kubutattun bayan Allah da fajirai da kuma aljanna da wuta da fagen alkiyama ya ishi wannan fasali ya zama to wato diwani ne makadaici wanda yake ya tattaru a wasa juz'ai wada wanda yake shi kadai a cikin abin da muka yi nuni zuwa gare shi daga fa'idojin wayannan hadisai wannan da muka ambace ta akwai isuwa yawa yawan da ya tabbata a cikin hadisi ingantacce da kuma wato jagorori alhamdulillah a yau akwai baki da suka zo daga jigawa ringim wanda bayan Allah ne wanda muka su a cikin harka ta Allah kuma sun baɗe za su halarci karatu to ban san ma yau za su zo ba muna fatan Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya kara musu lafiya ya su lafiya Allah ya su lafiya kuma Allah ya hada mana su a cikin ladan baki daya muna fatan ya wuce a sa su a cikin addu'a kwarai da gaske da kuma masu bukatu duk da suka zo da shi wannan guri Allah ya amsa albarkacin Allah sallallahu alaihi wasallam